To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron mu akan wannan shafi na masoya sarki zaki MKK. Jama'a muna tare da babban shayin mu Shak Malam Nasir Shak Ado Musa Tafawa Balewa. Insha Allah za mu ci gaba da karatu mai dogon sura wanda kowa ya san shi da rudani Shak Nasir Dini Albani. To amma kan haka jama'a kun san muna da al'adar mu anan muna zuwa mu ji a zikiri yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ji yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam minti a daya mu sake dawowa insha Allah. jama'a mun sake dawowa muna tare da babban malamin mu nan babban shehin mu Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa jama'a da ya ɗauko mana dogon sura jama'a har wa yau ina gaya mana wayannan malluman mu biyu malluman mu da suka tashi matasa mun ce matasa saboda malluma ma na gaya mana wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa addinin musulunci yana hannun matasa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa addinin musulunci yana hannun matasa jama'a all the time ina yawan gaya mana cewa yau ka yadda ko kaka yadda ɗarikan mu na tijjaniya a mallumin mu nan ba sa son ana faɗin haka amma wallahi ya zama wajibi ne mu ta faɗan haka yau ɗarikan mu na tijjaniya yana hannun wa'annan mallumin mu hujja ne shi yasa kaga sun iya sun kame kansu su zama kamilallun mutane ko bayan karatu saboda su kan kansu san kaman za a iya ɗokansu a kafa hujja a kan tijjaniya. Muna da shak mal nasar shak ado Musa ta fawa balewa ka so ko ka kaso a yau zamanin mun nan ka so ko ka kaso hujja ne cikin tijjaniya saboda yau a ga manyan mu kamar irin a ce maka shak a shak a Usman Tahir Usman Bauchi ya san da shi kuma shak Usman Tahir Bauchi ya ya san masa kamar a ce maka shak Sharif Sala ya san da shi ya san masa kamar a ce maka shak Usman Nuhu Sharubutu sun san da kuma domin suna bibiyan duk ababen nan da ke faruwa yau muna da kamar shak a Junaidu Abubakar Bauchi, muna da kaman Shak Abdul Fatah Sani Attijani, muna da kaman Shak Abbas Sadauki, muna da shi kaman Shak Burhanuddin, muna da kaman Shak Munir Adam Koza, muna da kaman Shak Abbas Sadauki, muna suna nan daban-daban da yawa. Matasa da yau su kan kansu san cewa kamar a'a za a iya ɗaukar su a kafa hujja a tafiyan mu nan na ɗarikar Tijjaniya. Shi yasa yau mu nan karatu ne suka yi na zaure kuma alhamdulillahi alhamdulillahi suna iya bambanta maka hadisai ko da yake ba su kira kansu mallumman hadisai ba amma suna iya nuna maka kuma suna buga kirji ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna iya buga kirji ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo wannan karatu da Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa ya dauki yake yi mai suna rudanin Shak Nasiru Dini Albani. kuma wannan karatu da Sheikh Muhammad Nasir ya yi gaskiya ya girgiza duniya ba zan ce ya girgiza Najeriya ba, ko Ghana ya girgiza duniya domin har Saudiya har Saudiya ƙasar Larabawa an yi magana akan wannan karatu da yake yi saboda kaga kaka duba yawanci yawanci shekarunsa ko kankanta shekarunsa a ka duba mai ke cikin kwakwalwa saboda yau ya kai maganan da yake faɗa wallahi ana tsayawa mimbari a tattauna wannan magana kuma maganan nan da yake faɗa karatu nan da yake yi mu shaida ne ya kawo ga wasu gaggan mallumma da ake gani gaggan mallumma yau sun iya sun gane a ashe ashe ashe bi ma'ana adam ma ba su sani ba adam ma ba su sani ba me ya kawo wannan karatu akwai lokacin da aka yi karatu akan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo akan karatu akan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma ya kawo zance akan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu martabobi na annabi sallallahu alaihi wasallam da aka dade ana yi akan wannan shafi na sarki zaki MKK da zamu koma insha Allah in ya bude To, shi Shek Mal Nasar Shek Ado Musa ya kira ni gaskiya ya ce ni mai kira ki akwai wani karatu da zai ɗauko, amma wannan karatu yana bahasinsa sannan ba kai tsaye Malam Nasir ya ɗauko wannan karatu. A, ya yi bahasi, ya yi bincike sosai kan wannan karatu. Kuma ya zauna bayan a sati nawa nawa shi ya kira ni, ya ce mini yanzu ya gama abin da yake yi mu fara karatu. me wannan karatu shine rudanin Sheikh Nasir Din Sheikh Albani gaskiya da ya kawo wannan karatu shi nace malam a wannan karatu da ka dauko topic ga yayi nauyi yayi da yace min a mu samu hakuri amma zuwa zuwa za mu fahimci abinda yake nufi ga haka amma ba yayi ne domin zagi ko kuma domin tozarta ko wani ba a'a domin wasu shubuhohi da yake tafiya wani zai yace a wani a zamanin sahabbai har wa yau ba iya ko kuma an gane ba ai wani zai iya ce haka to amma kaga albarkacin malam Nasir Ado Musa wasu mu mu iya mun gane shi Sheikh Nasiruddin Sheikh Albani ba sahabi bane kuma bai zamani da sahabbai ba balle balle kace a tun zamanin sahabbai ba iya an gano ba kuma a wasu martabobi da wasu ni'imomi da wasu girma da ya kamata a ba wai sahih Bukhari da Muslim da ya kamata wai a basu, amma a'a, kana ganin Sheikh Nasir Jishin Albani yana ya karbi wanga credit kuma yana da kyau ya iya karbi wanga credit, amma ta yaya ake karban wannan credit bi mana an condemn wasu ababa da su Buhari ka duba irin wahalan da aka ce yayi wurin rashin aure ma da wurin tafiye-tafiye a kan jaki wani ma da kafa domin zamanin ba mota yana yawo karban hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba shi Sheikh Nasiruddin Albani na iya da'afawa wanda su suka sahaha bi ma'ana wannan abu ne Sheikh Nasir ya gani a Sheikh Nasir abin ya gani wai ya ga wasu hadisai da ke gwada girma da martaba da daraja na annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ga yau zamanin mun ga wani na iya buga kirje zo su ce a ana kai annabi wani matsayin da annabi bai kai ba na annabi ne bai kai ba aka kai shi, bi ma'ana an duba cikin hadisai ne, saboda yau ana iya a ja gaddama a kan annabi sallallahu alaihi wasallam a ce annabi kaza wasu suke bai kai ba wasu suke ya kai amma me in ka tattara su duka wannan na da hujja ya kawo hadisin shi wannan kuma na da hujja ya kawo hadisin shi me ya kawo saboda wai ana iya samu wangan hujjoji a cikin hadisai kuma na Buhari kuma mutum guda me ya kawo ka wai kana iya kaga cewa kaman shi Sahih Buhari ya sahaha wannan hadisi na martaba da daraja na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi Sheikh Nasir Din Albani shi ya don afa to in ya don afa sai kaga mabiya su ce a ai ana kai annabi matsayin da annabi bai kai ba to shi ne Sheikh Nasir ke gani a ba daidai bane iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam makoman da ake sa su da a'a wai ba haka bane yana cikin amma a'a rashin fahimta ne da Sheikh Man Nasir ya karanto mana ashe ba ma haka bane ma sam amma me ya kawo haka wai karfi da Sheikh Nasiruddin Albani ya ba ya bayar sai kaga mutum na iya fitowa kai tsaye ta iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wai iyazu billahi sa su huta ya fito ga haka to ya kai lokaci in kai ka ce me yasa a da ba iya an yi sakiya ba kai da kanka ka zauna ka yi tunani kai da zaka ce me yasa Adam ya fi mallumman da ne ilimi da su ba su sakiya ba to yanzu sai yau aka samu ana iya a gyara a yi sakiyan to ashe ba in kai bai amfane ka ba ashe ya amfani na gaba su ma in ya kasu ta ai Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa shi ma karni kaza bayan Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya kawo shi ma ga gyara ga sakiyan da shi ma yayi to kaga hankali na ɗauka hankali yana ɗauka sa'an nan kuma ga masu cewa Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa ya yi rashin kunya wai yana rashin kunya bimana a iyayensa ma iyayenmu bimana iyayensa domin ni shi ne shi ni ne iyayenmu ma Sheikh Nasiruddin Albani ya riga su shiga musulunci shi yasa ya yi rashin kunya da haka wasu malluma ke iya ba da irin wannan zazzafan martani. To, shi Sheikh Mahan Nasir din al'adu musa ce a'a yau in kun ce ni na yi rashin kunya saboda a'a wani shekara ɗari ko shekara ɗari da hamsin ko shekara ɗari biyu ko shekara kaza da ke tsakaninmu da ke kuke ganin na yi rashin kunya. To shi kuma da Sheikh, eh, eh, Buhari ka duba shekaru nawa ke tsakaninsu. Za ta kai dubu ko kuma kaɗan ta kai dubu. To yau ni ne rashin kunya ko shi ya rashin kunya ko dai a'a karatu ake bayyanawa. To kaga Malam Nasir Ado Musa irin wanga dogon sura ya ɗauko kuma ba kare ba. Sa'an nan ƙarshe maganan da ya yi wai hanya na bude duk kai da kai mutsu a kan abin da yake faɗa. In, in the topic, cikin topic, on the topic sosai, abin da shi yake faɗa. in ka ce ba haka ba ne, hanya na bude ka zo, ka bude masa ka karanto masa shi ya zai zauna da kai, saboda an taba zama debate a kan wannan karatu, kuma an samu gaggan malluma sosai da ake neman a shiga cikin wanga karatu ga da malam Nasir Shaka Ado Musa yake yi. Kuma wai hanya na wai kuma har gobe, kuma masu cewa wai ya ce Sheikh Nasiruddin Albani ba malami a'a bai taba cewa haka ba. Bai taba cewa haka ba. wai a'a ba malamin hadisi ba ne, a kawo masa malaminsa domin ya gwada qualification da mutum yake kai ya zama malamin hadisi. Amma bai taba cewa ba malami ba ne, saboda ya nuna ya yi karatu a wurin ma'aikinsa. Sa'an nan kuma ƙarshen karatunsa ma a library ya je ya kansa ya koya. Shi yasa bai taba cewa ba malami ba ne, a'a. amma wai ba malamin hadisi ba ne. Shi yasa jama'a ina gani kai da za ka zo yau ka zo ka fara ji inda aka fara kenan. Na brief in ne kawai inda aka fara kenan. Shi yasa yau mun kai na sha biyu da za mu kuma wannan ba zan kasa zata cewa kowane sati ake yi wani sati sati haifin a'a wannan mun ɗauka da watanni muke yi. Kuma Sheikh Mal Nasir ba yau kan kai tsaye kawai da ya zo ya karanta shi kenan ba sin da ya a har gobe har gobe yana bahasi yau in an gama zai bahasin da zai zo ya yi karatunsa na next week shi sa all the time yana bahasi ne sosai kamin ya zo saboda ya san abin da yake faɗa to jama'a ku bari mu takaita a nan mu ji karatu a bakin babban malamin mu Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya Sheikh Check answer, answer mute. Allah kara lafiya, Allah kara lafiya.
Amin wa iyakum. Amin, amin, amin, amin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم وبعد بركة مدكة تعديد ونلوكة يو نوان الرانا من البركة wanda muke 20 ga watan Nuwamba 2020 Juan. Tare da ɗan Alhaji Salihu ne kankan, wato Sarki Zaki wanda yake rasulun aminin shugaban rasulun aminin baki daya wanda suke na ciki da waje da kuma ƴan uwa masu albarka manyan malamanmu wanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci da yawan almajirai ɗalibai masu soyayyar fahimtar gaskiya da kuma masoya da kuma ɗaliban ilimi na kowane sassa wanda suke daidai wannan lokaci domin karuwa ko kuma su samu wani abu da za su haska mana wanda zai zama kuskuren ne. to ina mai kowa sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mujaddada to alal haqiqa yau insha Allah shine karatun mu na goma sha biyu karatun nan mai dogon zango wanda an ɗauko ta kuma albarkar manzo Allah ba ma shirin janye wannan karatu wannan karatu ne wanda in dai Allah ya ara mana lokaci ya ara mana dama to Allah ya sani za ta yi istigrakin lokaci mai tsayin gaske duk da kuma a irin kyakkyawan fatan da muke Ubangiji, muna roƙon ya ba mu damar ya zama lakcan kar ya rigaye littafi, domin wannan tattaunawa muna fatan Allah ya dawwamar da ita a doron ƙasa ko da a ce mu ba mu ƙware ba, wanda suka ƙware za su zo su jaddada ta su kyautata ta. Amma abin da muke fata shi ne wannan bahasi wanda ya za tsayi ya jazare don ba da kariya wa zatin manzon Allah, don ba da kariya wa hadisan annabi, to Allah subhanahu wataala ya cika mana burin mu wajen ganar da al'umma baki daya kamar kullum ina ƙara godiya wa sarki zaki don yakan isar da ni ga dukkan wasu jawaban da ya kamata a ce mun yi musamman hadafin mu na isar da wannan sako muna samun cece kuce da yawa wasu daga ciki malamai ne wasu kuma daga ciki ɗalibai ne malamai maganganun sai kan bambanta ɗalibai malamai da aka suna cewa wannan karatu da ake yi wato mai dogon zango ina ma da ina ma a ce a dakatar da wannan karatun in kuma bari a dakatar ba a ɗauki wani abu a yi nasiha kawai a wuce karatun ai an gama amma menene ne yau a fito gobe a fito wannan zai zama kamar ana terere ne wa Sheikh Nasiruddin Albani na ce a'a wanda ya mana wannan fahimtar bai fahimce mu ba wa'annan malamai ne masu adalci daga cikin mabiyansa na ce wa'annan ba su fahimce mu fahimtar da ya kamata ba abin da ya kamata a duba shi ne wannan karatu da muke gabatarwa a daidai wannan lokaci karatu ne wanda muke yi ba wai raddi bane ba kai tsaye a sunan shi ba raddi ba sai dai raddi yakan iya shigowa cikin wannan karatun amma wannan tabyun haqaiq ne kawai gaskiya ne muke kokarin mu ga mun fitar da ita gwargwadon irin abin da Allah ya haska mana kuma ta iya yiwa ta zamto mu ne muke kan daidai zai iya yiwa ya zamto muna kan kuskure wannan ba mu yi da'awar cewa mu ma'asumai bane ko mahfuzai da barin kuskure saka muna godiya ma Allah akan wannan al'amari da ya mana lalle za mu iya zamowa mu ne akan daidai lalle kuma za mu iya zamowa mu ne akan kuskure amma ubangiji da inayarsa yakan ba mu alamomi wa alamat wa bin najmi hum yahtadun da yake tabbatar da cewa lalle abin da muke karantawa din nan gaskiya ne alama na farko shine ran da muka bude littafi muke jan bakin sa har yau babu wanda ya zo ya ce mun murda karatun nan illa sai dai mutum ya murda mana karatun ya ce mun zagi Sheikh Nasiruddin Albani alhalin ba mu taɓa zagin shi ba hasali ma shi ne ya yi zagi shi ne ya yi abin da ya yi tsakaninsa da ibn taymiyyah al-harrani amma ba mu rama wa ibn taymiyyah ba barin ibn taymiyyah muka yi da kansa shi ma ya faɗi abin da ya ga dama a kansa wannan kowa ya saurara tun daga kaman karatun mu na bakwai zuwa takwas tara goma to amma alal haƙiƙa kamar yadda kowa ya sani yau muna wani irin zamani ne wanda kaman abin da kullum muke faɗi shine bai san martaban manzon Allah ba zamanin bai san martaban ma'aiki ba ko ko in ce mutanen zamanin domin zamani Allah ne Allah kuma masanin martaban ma'aiki ne to matsalar da ke faruwa shine kulli yaumin kamar yadda nayi magana kwanakin baya wasu sukan tada jijiyan wuya ta yaya me zai sa albanin nan ya zamto kullum magana ake a kansa kullum magana ake akan shak albani ya kamata wa'innan kusakuran albanin a watsar da su a basu a gefe duniya kawai ta fahimta wasu kuma sukan fito su fara zage-zage su ce wannan zagin shine biyan bukatar su shine wanke zuciyarsu kamar yadda wancan satin muka ɗauko ɗaya daga cikin wasu daktoci na Najeriya na wahabiya wai aka ce daktawane ne a zahiri wanda ya tashi ya cire hula ya zauna ya buga benci ya yi ashar ya kai ya dinga ma kewaye kansa yadda ka san wani abu kamar wani wato ɗaurin rawani yake da hannunsa saboda damuwa da tashin hankali na rashin karfan gaskiya amma kowa ya sani duk girman malami mun ba shi dama ya zo da abin da yake na fahimta ne za mu fahimce shi haka duk kankantan malami mun ba shi dama ya zo mana da abin da na fahimta ne za mu fahimce shi gwargwadon hali amma abin da yake akwai shi ne wannan karatu ne wacce take Allah ya sani shi kadai da zatin sa muka nufa sai kuma kariya ga zatin shugaban halitta sai ceto musulmai wa'inda suke cikin shubaha wanda suke kallon albani ma sahabi ne sai kuma musulman da suke ganin kawai idan albani ya faɗa ko
To, uh, jama'a ku hakuri na ganin network problem uh, a shehi ne.
ko Buhari ya faɗa ƙarya ne, in Albani ya faɗa ko Allah ya ce ƙarya ne, in Albani ya faɗa ko Mazalla ya ce ƙarya ne. To a yau za mu tashi a
Na, bismillah, To, bismillah.
alhamdulillah.
Sheikh. Eh, bismillah.
a yau za mu tashi cikin karatunmu wanda yake kai hari ko ko yake ba da kariya da katanga akan ta'addancin da Albani ya yi wa iyayen manzon Allah. Wanda wancan karan Hmm.
na tabbatar wa duniya a wannan waje ban taɓa ganin malami ko wani mutum wanda ya dage na ya ga ya soki martaban iyayen ma'aiki ba sai da albani ni ban taɓa gani ba Hmm.
kuma wannan abun na nemi duk wanda ya gani dan Allah ya kawo mini shi abin da yasa na faɗi wannan abubuwa dalilai suna biyowa yau za mu biya nassi za mu karanta nassi kamar yadda kowa ya saurare mu a karatun da muka gabatar mun faɗi cewa sabida yadda albani ya damu da ya ga sai ya soki iyayen ma'aiki a littafi guda ɗaya nasa mawsu'atul albani fil aqida wanda ana maganan wai aqida ne sai ka yarda da wannan ka zama musulmi in baka yarda iyayen annabi an wuta bane kai kafiri ne in baka yarda da su ba a cewa ‘yan wuta ne kai kafiri ne, hasali ta'addancinsa ba iya iyayen annabi ya tsaya ba, gaba ɗaya ma ya soki janabin ma'aikin har auren iyayen annabi sai da ya soka. Ya tabbatar da cewa aure Inna ne na lillahi kafirai, wa inna ilaihi wanda raji'un.
wannan abubuwa ne Auren wa'inda, iyayen annabi.
wanda insha Allah za mu zo kansa, za mu zo, amma yau abin da muka faɗa a wancan sati da ke kullum muna ƙoƙarin mu haska wa masu bincike, domin karatunmu ya tafi da ɗalibai ba wai ya tafi mu kaɗanmu ba. ta yanda zai zamto karatun ya amfanar ta yanda inda kuskure kafin ma mu zo mu faɗa wanda ya kira mu ce ba haka bane amma da izinin ubangiji da yardansa da horewansa ba mu taɓa lokacin da wani Ta na yi magana mai muhimmanci wato ba kaman a ce a iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wa iyazu billahi an sa su wuta shine ma muke ta cewa kamar ai ab- wani wani ma sai ai so ɗaya ne kawai an sa su wannan ma mune muke ta gogori wa kai bi ma'ana a ta Na'am.
auren tsakanin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya taba kai ya yi mutu a kai ya insha Allah soki za wannan.
mu zo karatu za ku ji za ku ji karatu kuma za mu biyo da larabcin bakin sa mu karanta wanda wannan abubuwa mun shiga tashin hankali a lokutan baya garin yin raddin wasu amma wannan tashin hankalin da ni nake shiga ciki la'alla ni ɗaya ne wanda kuma sai ƴan uwa da suke kishin ma'aiki wanda suke ganin abun ya cancanci a ce an warware irin wannan matsalolin wasu kuma wanda suke ganin cewa faɗin irin wannan abun kaman tona ma albani asiri ne to amma abin da nake gani shine gwamma a tona masa asiri a duniya akan ya je lahira Allah ya tona mai asiri duk wani tonan asiri a nan duniya ba mu taɓa tsine masa ba tun da muka fara karatu mu ce Allah ya tsine masa ba sai dai mu ce Allah ya sa abin da ya yi na baya su gyara fatan mu kenan wa'inda suke almajiransa ne ya rage musu su duba su gani malamin mu alheri ya shuka ko ku sharri ya shuka kuma wannan abubuwan da muke faɗi haqa'iq ne ilmiya wani dan adam bai isa ya zo ya musanta mana da molanka ba ko da zare ido wannan ba zai hana mu faɗin gaskiya ba abu ɗaya ne zaka taimake mu da shi shine idan mun bi ta baki muka karanta muka ce muka fassara zo ka nuna mana wannan abin ba haka yake ba kuma na yi itirafi kullum ina ƙara faɗi da yardan Allah bi haulillahi wa qudratihi domin na gurfana gaban ka na tabbatar da abin da nake kai wannan kuskure ne wannan abu ne mai sauki a gare ni domin ni ma wata rana zan tsaya gaba ga zatin ma'aiki zan tsaya gaba ga zatin ubangijin ma'aiki zan tsaya gaba ga wa'inda suke ɗaliban ilimi su ma za su iya munakasar abin da nake faɗi sama abin da yake akwai ɗan uwa shine hali dole duk wani zuciyar masoyi dole ya tashi hantan masoya dole ya kada albani ya yi kokari ya yi amfani da damansa wajen cutar da iyayen ma'aiki kun san cewa ba mu zo kan topic na maganar iyayen ma'aiki ba binciken mu bai kai ba amma muka juyar da bincike akan afdaliyar manzon Allah wanda afdaliyar annabi ma'ana annabi ya fi kowa albani ta bai yadda ba wanda mun rage bincike akan maganar gunkintar da ma'aiki ya ɗauki sifan gunki ya jingira wa manzon Allah wanda muka koma Qur'ani ya nuna cewa duk wani gunki sai ya shiga wutan jahannama albani ya dingina wa annabi wannan kalmar in ma ya sani in ma bai sani ba in ma ya faɗa da gangan in ma ya faɗa yana sani ya dingina wa ma'aiki cewa shiga wuta domin menene karshen ta dakka ta gunki Allah ya tabbatar da cewa su ba za su shiga wuta amma albani ya dauka ya dingina wa annabi ba tare da jin damuwa a ransa ba ko dar har almajiransa suka zamto suna yadawa wanda zafin karatun da ganin cewa idan muka ci gaba da yi ƙarshe za mu afka cikin shaksiya ko ko cikin zatin shi albani ko kuma ƙarshe mu hali zai kama mu domin ba za mu iya jurewa a gaya wa annabin mu ba ko kuma ƙarshe zuciyarmu za ta samu rauni za ta samu cuta matukar za mu dinga faɗin irin wannan yasa muka tsallake muka koma maganar afdaliya cin fifikon manzon Allah akan halitta wanda nan ma albani yayi taraf ya rike yace bai yadda ba ba yanda za a ce annabi ya kowa wannan tafikin kwa za su bi mu za su bi mu bashin sa domin za mu juyo kansa amma insha Allah sai mun ruguje wannan magana akan iyayen manzo Allah tare da kokarin bahasi wanda da mu bi daga wajen malamai wasu kuma daga cikin abin da ubangiji ya nuna mana wannan shine kokarin da zamu yi wajen mu riskar da kowa akan abin da yake akwai kamar yadda wancan karan na ja babubbuka na ja lokuta littafi ɗaya da albani sai da ya maimaita cewa iyayen annabi suna wuta so goma sha uku wanda wannan dalilin ba don komai ba sabida ya ce a iya bahasinsa ya ga al'imamu suyuti da irin gwanintan imamu suyuti a ilimin hadisi da yadda imamu suyuti ya kai ga cewa khatimatul huffaz ne da yadda imamu suyuti duniya ta sallama mai ta tira rawani akan cewa malamin hadisi ne yace amma imamu suyuti yana kin ya karanto wannan hadisin ya sa a littafinsa har ma yayi wani alfahari yace ya bibi littafin imamu suyuti bai ga yadda al-imamu suyuti ya kawo maganar cewa iyayen annabi suna wuta ba yace hadisin ma gaba ɗaya imamu suyudi ya cire ta bayan imamu suyudi yana so ya tabbatar da hadisan duniya ya tara hadisi kusan dubu talatin a cikin littafin to wannan abin mamaki albani shi kuma a littafin sa guda ɗaya tak don ya rama abin da imamu suyudi ya yi wa masoya annabi na wanke musu zuciya shi kuma sai ya yi rama wa makiya annabi don su ji daɗi sai da ya kawo waje goma sha uku yana cewa iyayen annabi ɗan wuta ne mun faɗa a littafi na mawsu'atul albani fil aqida wanda mun faɗa a mujalladi na hudu shafi na ɗari takwas da takwas sannan mujalladi na hudu shafi na ɗari takwas da sha biyu mujalladi na biyar shafi na ɗari takwas da sha biyu mujalladi na biyar shafi na ɗari takwas da ishirin da uku mujalladi na biyar shafi na ɗari takwas da arba'in da ɗaya mujalladi na biyar shafi na ɗari takwas da sittin da uku mujalladi na biyar shafi na ɗari takwas da tamanin da uku mujalladi na biyar shafi na ɗari takwas da tamanin da tara mujalladi na biyar shafi na ɗari takwas da tasa'in da biyu mujalladi na biyar shafi na ɗari tara talatin da ɗaya mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da ishirin mujalladi na takwas shafi na ɗari uku da uku mujalladi na takwas shafi na ɗari uku da takwas duk albani a wannan babu bakan sai ya kawo ya maimaita ya ce iyan annabi ɗan wuta ne ba dan koyo saboda shi a gunsa ba kamata ka musulmi ba sai ka ce iyan annabi ɗan wuta ne wannan abu mun zubar da hawaye a kansa ko da wane ne Allah ya san gaskiyan abin da muke faɗi saboda cewa idan dai ba ƙiyayya ba yau ko da sai ta tabbata to menene abin burgewa a littafi ɗaya ka dinga maimaitawa annabin ku iyayensa ƴan wuta ne annabin ku iyayensa ƴan wuta ne annabin ku iyayensa ƴan wuta ne har ka faɗa su goma sha bakwai wannan nake ga ba zikiri bane ba abin da zaka amfana da shi ba abin da zaka da shi amma wannan kaɗan ne daga cikin irin ayyukansa kalmomin da ya yi a cikin wannan mun faɗa wa mutane cewa wayannan hadisai ga baki ɗaya wanda ake ɗauka kai yan annabi wuta abin da yasa mun ga cewa duk wanda za mu yi waraji a kan ‘yan ma'aiki, bai kai mu zauna mu yi maganar awa ɗaya a kansa ba. Domin da an fara magana daga kowa ya ƙosa, kuma kowa zai gajiya. Amma wanda duk duniya shi kowa magana kan ‘yan annabi shi ne albani. Wanda na faɗi cewa abin da na ga ya faɗa kan ‘yan annabi ban ga wani malami ya faɗi shi ba. Duk Kuma da iya ƙoƙarin bibiya na ban gani ba. Kuma idan akwai ɗaliban ilimi za su zo su kawo mana wani malami wanda ya faɗa amma su haƙura tukun mu karanta musu baƙin da ya faɗa a kai. hadisin nan da ya yi magana a kai mun faɗa hadisi ɗaya mun ɗauke shi mun warware wannan hadisin a zaman mu na farko duk da ba mu gama masa warwara ba shafan fenti muka yi wa hadisin amma kuma albarkan annabi la'alla zai zamo abin da muka rubuta zai ci wannan abin da muka faɗa faɗi domin hadisi ne wanda mun karanto wanda suka rawaito shi muka yi kokari mu faɗi wanda suka rawaito shi ba dan ba mu sani ba ba dan kuma cewa muna tsoron mu cewa ne a rawaito ba domin a san cewa ba wai ba wai cewa muke ba hadisin ba da hadisi amma ba haka hadisin yake ba kuma da hadisi ba haka ma'anansa yake ba kuma da hadisi ko ka fassara shi da ma'anan kai ne kake kan ƙarya Qur'ani na kan gaskiya hadisin kuma yana kan gaskiya Annabi Muhammad hakimi ne abu na gaba shine wannan hadisi mun faɗa hadisin na al-Imam Muslim wanda mun warware wannan hadisin wanda aka rawaito daga Anas ibn Malik wanda kuma daga Anas ibn Malik din nan an samu ɗaya ne daga cikin marwaitan hadisi da gare shi wanda ya murda hadisin in ma ya kuskure ne in ma kuma wani sabiki na ubangiji Allah shi ne masani ko kuma ya murda shi ta hanyar kuskure na fatan kwakwalwa ko kuma wani abu na wasu da suka masa dasti ko kuma aka yi imam muslim din dasti Allahu a'lam amma abin da ya tabbata shine wani mutumi ya ga samun manzon Allah yace ya rasulullahi aina abi annabi ina babana manzon Allah ce babanka finnari yana wuta wannan mutumin falan ma kaffa yayin da mutumin ya juya kala yace annabi yasa aka kira shi inna abi wa abaka finnar babanka da babana suna wuta wanda sai muka ce to ba burin mu cewa hadisi ko lokaci mana sahihi bane ba mu bukatan wai sahihi ko ba sahihi ba wannan ba shine matsalar ba shin wanda suke cewa wai don akwai wanda ya kira ne ke cewa to ai bai kamata ka zargi albani ba ka zargi imam muslim wato wai shi hikimar sa shine albani ya kubuta inda inda a kashe imam muslim ma ba ruwansa to ai albani kariya imam muslim Imam Muslim ina ne yace Abdullahi ne yake wuta bayan da Imam Muslim ya faɗa wannan magana. Shi kuma larabci kullum muna gaya mutane akwai kalma wanda yake yana da ma'ana guda biyu. Kaman al'abu mun faɗe shi cewa yana da ma'ana har guda uku. Mun kuma tabbatar da cikin Alƙur'ani da hadisi wanda an ce al'abu bi ma'anar am, al'abu bi ma'anar jad. Al'abu din nan yana ɗaukan baffa, al'abu yana ɗaukan uba, al'abu yana ɗaukan kaka. wannan magana manzo Allah hakimi ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam magana sa irin na Qur'ani ne ko Qur'ani ne ba komai ne da Allah ya faɗa zaka gane ba kamar wanda yake so wai shi yana son kawai dan kin Imam Muslim dole sai ni na so na dauki hadisin nan na jingina laifi Imam Muslim to kamar ɗaya kake da wanda idan aka ba karanta Ar-Rahmanu alal arshi tawa zaka ce to ai sai an dauki laifi an jingina ma Allah a fassarar ne ba a yi ta daidai ba in dai da an fassara ta daidai to lallai da an kubuta daga sharrin wannan wato murɗiyar magana. Sannan abu na biyu shine wannan hadisi kamar yadda muka faɗa wannan da shi suka ce iyayen annabi na wuta wanda mun ɗauko marwaitin hadisin Imam Muslim al-Imam Abu Dawud shi ma ya rawaita wannan hadisi da wasun su. Sannan kuma wannan hadisin mun faɗi meye ma'anansa cewa kuma kanta ita kanta ruwayan ruwayan da aka rawaito ruwaya ce wacce ba a ittifaqi lafazin kafi ta karfi sun zo da lafazin akhirin mushrikin fa bashiru bin nari lafiri kamar sa albishir da wuta bai ce babana da babanka suna wuta ba kuma a mukaddare annabi ya faɗi wancan kalmar to baba a hausa daban wannan dole sai mu koma larabci ne yake nufi sai mu koma alqur'ani da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa alaikum salam
Shai ya kuri networking ka ya dan go ya dan tafi sa ba mu ji abin da kake cewa inda kake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa wannan hadisi ba kamar haka ka faɗa ko ba mu ji wurin ba Jama'a ku ya ku network shek ya zai dawo yanzu nan ya so ya gyara ya specific muna wurin sosai ba mu ji wurin ba kamar shek ya nuna cewa wani hadisi babana da baban kama na wuta. Assalamu alaikum shek.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Aha masha Allah shek a network ya kace sa ba mu ji wurin ba kaman wannan hadisi da kake magana cewa annabi ma bai faɗa haka ba ko kamar haka ke faɗa.
Mun zo da jawabi muka ce abinda annabi sallama ya fi inganci ya faɗa. Wannan ruwaya ne na ahadi ba mutawatiri bane. Baka isa ka rantse da Allah ka ce annabi ya faɗa ba. Baka da wannan. Amma hadisin da suka fi wannan hadisin karfi sun zo kuma wanda an rawaito cewa lallai ba haka manzon Allah ya faɗa ba abinda annabi yake cewa da wannan mutumin ya zo ya kalli manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa haituma mararta bi kabri kafirin fa bashirhu bin nari duk yanda ka wuce kabarin dan wuta kamar sa albishir din cewa dan wuta ne in kafiri ne annabi ayyana cewa babana ba bai ayyana ba kuma da a ce ruwayan wancan mata inganta ba a ce Abdullahi ba wanda larabci kuma yana buƙatar wannan kamar yadda mun jero ayoyi alkur'ani wanda sun yi magana daban-daban akan wannan ba mu son mu yawaita bayani akan wannan akwai bayani mai faɗi kuma wanda insha Allahu yana nan a ajiye a inda yake qur'ani yayi maganganu wannan hadisai daban-daban sun yi maganganu yanda annabi yake kiran abu abu abu abu kuma ba babansa Abdullahi ba to waye ya fassara maka a abu din nan Abu Lahab abun manzon Allah ne Abu Lahab wanda Allah ya saukar da Qur'ani su kutun cewa dan wuta ne baban manzon Allah ne kuma annabi yakan iya ce masa abu Abdullahi bin Abbas baban annabi ne yana ce masa abu sannan ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdul Muttalib yana ce masa abu Abi Talib bab ammin annabi afwan Abdul Muttalib kakansa manzon Allah ya ce masa abu to wani abu ne wa ya fassara maka da abu din to mafi kubutan dan adam in ma da ruwaya zai inganta da sai a dauki Abu Lahab da Qur'ani ya faɗa a ce hadisin ya fassara Qur'ani amma da ka sauke hadisin akan wannan maganan ka bata ma'anan saka dole da a dauke ka a kai ka wuta a barka kai shi hadisin ya tsaya a ma'anan da annabi ke nufi da kanshi in kuma ba haka bane an samu ko dashi ko matsala wannan kuma tsakanin wanda suka yi da ubangiji in ya duba da kyakkyawan niyyarsa ya san me zai musu na hukunci to amma abin da yake anan ƴan uwa shine wannan bayani na hadisi anan shine suke amfani wajen su ce annabi na iyayensa suna wuta amma hadisin da yake suke amfani da shi wajen su kai iya mahaifiyar ma'aiki wuta shine hadisi ne wanda shi ma yanzu zamu karanto shi da wanda suka rawaito shi al-Imam Ahmad ya rawaita hadisin a mujallad na biyu shafi na 441 hadisi na 9688 Imam Muslim mujallad na biyu shafi na shafi na 671 hadisi na 976 Abu Dawud mujallad na uku shafi na 218 hadisi na 3284 al-Imam An-Nasa'i ya rawaito su a hadisi mujalladi na hudu shafi na tasa'in hadisi na dubu biyu da talatin da hudu sannan a ibn hibban ya rawaito na hadisi mujalladi na bakwai shafi na ɗari hudu da arba'in hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da sittin da tara ibn abi shaiba ya rawaito wannan hadisi mujalladi na uku shafi na ishirin da tara hadisi na dubu goma sha ɗaya da ɗari takwas da bakwai sannan kuma ibn majah ya rawaito wannan hadisi mujalladi na farko shafi na ɗari biyar da ɗaya hadisi na dubu ɗaya ɗari biyar da saba'in da biyu sannan imamu hakim ya rawaita wannan hadisi mujalladi na farko shafi na ɗari biyar da talatin da ɗaya hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da tasa'in sannan kuma al'imamu hakim ya rawaita wannan hadisi ya ce wannan hadisi hadisi ne sahihi al'imamu bai ya rawaita wannan hadisi shi imamu hakim da ya rawaito wannan hadisi ne akan sharadin al-imamu muslim al-imamu al-bayhaqi da rawaito wannan hadisi mujalladi na hudu shafi na saba'in hadisi na dubu shida da ɗari tara da arba'in da tara sannan abu ya'ala ya rawaito wannan hadisi mujalladi na goma sha ɗaya shafi na hamsin da biyar hadisi na dubu shida da ɗari ɗaya da casa'in da uku to abun mamaki wannan hadisi da zamu karanto shi shi suke ɗauka suke iya mahaifiyar annabi tana wuta bari mu ji wannan hadisi hadisi an rawaito daga abu huraira Allah kara masa yarda ya rawaita yana cewa zaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kabra ummihi annabi ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa fa baka annabi yayi kuka wa abka annabi man yayi kuka wa abka man haulahu wanda suke kusa da annabi duka suka fashe da kuka dan sun ga manzon Allah yana kuka kuma kala sannan annabi yace ista'azantu rabbi fi ziyaratika bi ummi na roki ubangiji ya min izini zan je in ziyarci kabarin mahaifiyata fa azina ni sai Allah ya ce na maka izini ku rike wannan zan je in ziyarci kabarin mahaifiyata kamar izini Allah ce je ka an maka izini ku rike wannan dan je in zarta kabar mafiyata kamar izini Allah ce je ka an maka izini wasta'azantu fi al-istighfar laha sai ya Allah kamar izini to in nema mata gafara akan zunubi falam ya azali Allah ta ban ma izini ka nema mata gafara ba wani gafara za ka nema mata akan zunubi fazurul kubura annabi ya ce to tunda na ziyarci mahaifiyata kuma ku je ku ziyarci kaburbura tufakkirukumul mauta za ta tunatar da ku mutuwa a wannan hadisin da ni da nake karantawa da kai sarki zaki da kake jin wannan hadisin babu wanda ya ji kalmar wuta a ciki babu wanda ya ji cewa wannan hadisin an ce mahaifiyar annabi yar kaza ce dukkanin wanda ya kama sunan sarki na amina ya ce mata yar wuta to shine dan wuta domin hadisi baka ji shi daga manzon Allah ba wannan hadisin duk yanda na faɗa din nan ku je ku duba idan kuka koma aljami na al-Imam Suyuti wato jami'ul ahadith mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da sha hudu ya yi takrijin wannan hadisi abdurrahman suyuɗi al-imam suyuɗi khatimatul hufaz kenan malaman da duniya ta yadda sun san hadisi waye san da waye sanar da kai imam suyuɗi malaman da duniya ta yadda sun san hadisi wannan imam suyuɗi din ya yi kokarin ba da kariya wa mahaifiyar ma'aiki ya yi kokarin ba da kariya wa da kuma mu akan tafarkin su muke kai muna akan tafarkin su wajen dole ko ta halin kaka ba za mu sa ido muna kallo wasu su soki iyayen ma'aiki mu mu sa ido ba abun mamaki shine al-Imam Suyuti Allah ya kara masa yadda ya yi iradin wannan hadisin kuma wannan hadisi kamar yadda na faɗa ku gama binciken ku mu karanta mu sake karantawa da Allah mu sake karanta kar wani ya ce nayi gurguje na gudu abinda hadisi yake faɗi mu ji ko an ce mahaifiyar annabi tana wuta manzo Allah yake cewa daga Abu Huraira zaran nabiyyu annabi ya ziyarci sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi kabarin mahaifiyarsa fa baka annabi ya kuka annabi ya kuka a kabarin mahaifiyarsa wa abka annabi ya sa wa abka man haulahu duk wanda ke kusa da annabi shi ma dinga kuka mu ma ya kamata ne kuka domin kuka din nan ibada ne kuka akan mahaifiyar annabi ibada ne ga annabi yayi duk abin da annabi ibada ne annabi yayi kuka akan mahaifiyarsa mu ma Allah ka ba mu dama mu yi kuka akan mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sun makala annabi sai je kalle su ista'azantu rabbi fi ziyarati kabri ummi na nemi izinin ubangiji na ne yau ina so in zo in kai wa mahaifiyata ziyara special ta musamman fa azina li Allah sai ya min izini akan cewa je ka ziyarci kabarinta wasta'azantuhu sai na sake neman izinin manzo Allah fil istighfar laha ilimin Allah ainar sake neman izinin Allah in masa nema mata gafara falam ya adalli Allah ya ce ka nema mata izini akan me ai kamar ta gafara ka nema mata gafara akan me bai mun izini ba fagurul kubura ku ziyarci kabarbara su zakkirukum al mauta kabari in kun je za ta tiyatar muku da mutuwa tunda na ziyarci kabarin mahaifiyana kuma na umarce ku je ku ziyarci kabarburan iyayenku da anan kafin ziyartar kabarin mahaifiyar ma'aiki annabi ya hana ziyartar kabari amma da annabi ya je ziyarci kabarin mahaifiyar ma'aiki mahaifiyarsa sai ce to fazurul kubura kuma ku je ku ziyarci kabarbara to abin da yake anan shine wannan hadisi kowa ya ji ba mu koye maka shi ba karkace muna tsoron hadisin ne a hadisi yana nan a yanda yake dan akwai wanda suke ta kokarin su murda magana suke to ai ba albani bane da wannan matsalar matsalan a cikin hadisin ne a wannan hadisin tana nan inda take duk da a cikin hadisin shi kanshi ba ma son mu faɗaɗa magana ne amma wannan hadisin kansa hadisin da ake kallon sa hadisi ne wanda akwai maganganu akan wannan hadisin. Magana ɗin nan kuma na malamai ya tabbata akwai maganganu akan wannan hadisin. Wanda daga cikin marwaitan wannan hadisi wanda akwai wanda ake ce mishi Yazid ibn Kisan, wanda Yazid ibn Kisan ɗin nan da ifi ne, wanda irin su al-Imam Yahya ibn Yahya al sun tabbatar da cewa da ifi ne da makamantansu wanda har ya kai al-Imam al-Bukhari ya tabbatar da cewa mai wannan ruwayan daga cikin masu ruwaitan al-Imam Muslim wannan yana cikin da'ifai kuma imam muslim ya rawaita a wajen su to abin da yake anan shine ba ruwan mu ma da mutum hadisin da isi ne kawo mana a yanda hadisin aka ce iya annabi suna wuta ma kawo mana babu wajen zaka mutu baka ga yanda aka ce mai annabi an ce tana wuta ba sun koma sun kirkiri wani ƙarya wanda shi ma wai wani ya zo tambayi manzo Allah ina mai jata annabi ya ce mai fiyanka tana wuta wai shi ma da ya juya sai annabi ya ce zo da ya zo sai ya ce masa da uwata da uwanka suna wuta wannan kan su kansu sun san cewa kanzan kurege ne shaka tafi wanda idan muka riki wannan maganganun wannan maganganun muka rike ta to za mu mata kata kata saboda ba ta da sila da musulunci ba ta da sila da maganar manzo Allah malamai kafin mu dukkanin su sun tabbatar da cewa wannan maganar ƙarya aka yi ayyan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to amma abin da yake anan shine wannan hadisi shin haka ma'anansa yake kamar yadda wannan mutumin yake so ya mai da wannan hadisin makami da zai na yakan iyayen annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wai a wannan hadisin ya gane cewa Allah ya ce wai iyayen annabi ɗan wuta ne ko annabi ya ce iyayen manzala iyayensa ɗan wuta ne wannan hadisi ba ka take ba ƴan uwa wannan hadisi da aka yi maganin ta hadisi ne da suke nuna girman mahaifiyar manzo Allah ba wai kace wutan annabi ba hadisi ne ku da kanku da kuka ji da Allah ba dan na ce wannan bane hadisin da suke cewa ita na wuta to hadisi ne da suka take nuna girman mahaifiyar ma'aiki amma kuma za mu biyo da maganganun albani wanda yake ɗaukan wannan hadisin yake takkawa a zuciyar masoya annabi sallama yake kafirtar da mahaifiyar ma'aiki yake kai ta wutan jahannama saboda shi kawai burin sa kai a ce suna wuta ya huta a ce suna wuta Allah ka tsare mu abin da yake anan wannan hadisi wannan hadisi na so ne bayani mai faɗi a kansa wannan neman istighfari da manzo Allah sallama ya zo ya nemi istighfari wa mahaifiyarsa Allah ya kara mata yadda wannan tun daga farkon hadisin annabi sallam yake cewa na zo ni gaban ubangiji madauki sarki na roƙe shi cewa ya mini izini zan nemi istighfari ai zan zarci kabarin mahaifiyata Allah ya ce ka je ka zarce ta anan malamai nassun qur'ani sai tabbatar maka duk wanda yake mata mushrika to sai dai ya zamo shi ne mushriki domin nassin Qur'ani Allah ya gaya manzon Allah wato dukkanin wanda suka yi kafirci suka mutu akan kafirci ya rasulullah karka yadda ka je ka tsaya akan kabarin su wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi sun mutu sun kafirce Allah wa rasuli da manzansa wa ma tu hum fasiqun wa innan fa suka yi mahaifi
Na bismillah. Na bismillah shek.
na'am ubangiji wa sarki ya ga annabi mun ta hadisin na nemi izinin ubangiji na wajen na ziyarci kabarin mahaifiyata fa azi Dina li Nice.
Na, aha, masha Allah. Jama'a mu ya kuri a network wurin malam ya ya ya dan mishkila ko ya kuri malam zai dawo yanzu ya ci gaba da karatu.
alhamdulillah Masha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان Masha Allah. To, bismillah shek.
Na'am.
Na, masha Allah.
Abin da yake a nan sarki Na shek.
ana sauraron mu.
Ana tolara sosai.
Ah, akwai dan uwa da ya yasa- ya ce min da Allah a bincika gida akwai ko ko na ga wata antina da ban sani ba saboda yana tunanin makiya karatun nan sun sun zo sun sa min wani abin da zai na hakin din service din ya zama babu karfin network to sai nake tunanin kamar maganganun sa Allah ko da gaskiya ko kuma ya ne Allahu alam amma dai muna ta bincike mun ga wani karfi da bamu gane masa ba za mu kawar da shi da gaggawa saboda Wani ban antena, san me ko da yasa an duk sa wani lokacin antena da wurin. Eh, maybe ya ce min yana tunanin maybe wannan abin zai iya yiwa sai da akwai wanda su ba burin su gano gaskiya ba ne burin su kawai yaya za a yi a daina karatun tunda da ka ga suna ta rubuce rubuce ta manyan shafuffukan su cewa su da Allah roƙon su a daina wannan karatu to kaga in har tun da an ki bari to za su yi amfani da yanda suka ga dama su tabbatar da haka tare da in Allah da Allah zai fi karfin su kuma za mu san irin abin da za mu yi ma na direction Allah ta nike mu To abin da yake anan za mu ci gaba da maganganunmu, mun ɗauko zafi akan karatu, gashi network ya sanyaya mu. Abin da suka faɗa kan wannan hadisi a sarki, Na sai suka ce, Manzala ya ce, Ista'azantu rabbi fi ziyarati kabri ummi, na nemi izinin Ubangiji na, na ziyarci kabarin mahaifiyata fa'azina li sai Allah ya min izini. To wannan kalman fa'azina li din yake tabbatar wa duniya mahaifiyar manzo Allah ba ta da alaka da kafirci ba ta alaka da mushrikanci domin Allah subhanahu wataala yana faɗa mana a Qur'ani wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan duk wanda yake munafiki ko kafiri munafiki in ka ya bayyana da nifakascinsa ko kafirin da ya bayyana kafiri ne Allah ce haramun ne kai sallah a gare su ya rasulullahi wala taqum ala qabrihi na haramta maka tsayuwa akan kabarin duk wanda yake kafiri ya rasulullahi Allah ya haramta manzon Allah tsayuwa ma a kabarin ba wai ya tashi takanna sai zai zirce shi ba tsayuwa fa akan kabarin Allah ce haramun ne wa annabi Muhammad me ya hujjan Allah innahum kafaru billahi hujjan da ubangiji ya bayar shine duk wanda ya mutu yana kafiri wa ubangiji wa rasulihi ya kafirce wa manzon Allah wa matuhum fasiqun su mutu na kan fasikanci wannan a cikin suratul tauba Allah ya tabbatar haramun ne manzon Allah ya ce akan kabarin munafiki fasiki kafiri to sai ga manzon Allah kuma ruwaya na ce mana annabi ya nema izini an ce jika
Alhamdulillah.
Sarki anan.
Alhamdulillah.
anan wannan Alhamdulillah.
hadisin ta nuna mana wanke mahaifiyar annabi ne ko ko ta nuna mana daudantar da ita ne Sosai sosai sosai sosai sosai.
ta nuna mana wanke wankiya ga mahaifiyar ma'aiki Haruna wankewa ne sosai.
to wa'in can sai suka ce su kuma san ba su yadda ba sai suka ce to ai hadisin ba annabi an ce da yazo fabaka wa abkaman haulahu ba ai da annabi yazo kabarin yayi kuka yayi ta kuka duk wanda suke wajen suka yi kuka sai suka ce wannan kukan ma yana kukan bakin cikin su kafirai ne sai muka ce haka maka Allah kan tsoron Allah hadisai sun tabbata daban-daban wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuka a matsayin lokacin da ɗansa ya rasu sayyidina Ibrahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kuka wanda in ka koma babi na rahamaniyar manzon Allah annabi yayi kuka sannan kuma ma abin mamaki annabi yana tasowa duk lokaci duk sati manzon Allah sai ya je gidan da ake shayar da Ibrahim ya dauke shi ya yi masa addu'a amma lokacin da ya rasu na shan nono ma'aiki da ya zo ya ɗauke shi ya yi kuka annabi ya ce bai gama shan nono a duniya ba zai je lahira ya ƙara shan nono annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka sai ake ganin annabi na kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa aka ce atabti ya rasulullah yanzu annabi kuka kake yi annabi ya ce innama hiya rahmatun wannan tausayi ne da ke cikin zuciyata ba kukan azaba bane annabi sai ne tabbatar da cewa zai je aljanna amma annabi ya ce wannan tausayi ne kawai ta da da uba an rabu. To yaya jariri annabi ya kuka ga rasuwansa ina kake ji ga mahaifiyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. In dai za ka yi kuka akan ma- mutuwan uwarka, manzon Allah sallama mahaifiyarsa ta samo shi wanda tafi kowa daraja. Annabi zai kuka da rabuwanta wanda bai danta ba yayi rayuwa da ita. Manzon Allah ta wannan rahama ne innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli halin. Lallai mumini yana cikin kowane lokaci a cikin alkhairi kuma a kowane hali. saka mumini zai yi kuka domin rasuwa wani ruwayin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innal ayna tadma lalle zuciya ido tana kuka wal qalbi yahzan innal ayna tadma wal qalbi yahzan sannan zuciya ma yana yin bakin ciki manzo Allah yake fadin cewa wala naqulu illa ma yurdi rabbuna duk ma yurdi rabbana ba za mu faɗi wani abu ba sai abinda ubangijin mu ya yarda da shi wa inna bi siratika ya ibrahim la mahzunun wannan mu ya ibrahim ɗansa muna bakin cikin rabuwanka ya sa muke kuka wannan ya fassara cewa manzon Allah kukansa na bakin cikin rabuwa da mahaifiyarsa ne alaihi salam ba kuka ne na cewa wai an kai ta wuta yanda dan wani dai zo ya faɗi wannan maganan ba abu na gaba a wannan hadisi sai suka ce to i to wannan mun gani hadisi lalle Buhari ya rawaito shoransu sai suka ce to ai annabi yace wasta'zantu na nemi izini fil istighfar laha Allah ya ban dama na nema mata gafara falan ya azalli Allah ya ce ban baka gafar ban baka dama ba anan sai suka ce to ai tunda ba a bashi dama ba ai kawai wuta ne duk wa'annan abubuwan da suka tabbata ba su wanke ta ba wai ai tunda an nemi a bada dama ba a bata dama ba muka ce a a a a shin Dole, dole.
istighfari neman istighfari Na'am.
dole ne ga manzon Allah shin kansa istighfarin menene a mukallinsa ina yi wanda ya zunubi to su ba su yi zunubin ba Hmm.
ba ya zai zuri ba sai Allah ya ce to ka nema mata gafara kan ni Sa su kenan.
sai an sa su na dole wannan abin ne kuma muka tafi wannan dolen ba za ta yi ba nan akwai maganganu masu faɗi amma ina so na takaita mu je ga maganganun malamai da suka faɗa akan wannan hadisi wanda akwai maganganu wanda suke sun burge ni wanda akwai Sheikh Abubakar Madatai ya kawo a cikin awasimul ummal muhammadiyya na al-Imam a, Abdullahi al-Gumari ba Siddiq al-Gumari wanda suke fitowa da shi suke cin mutuncin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ba wannan magana na Siddiq al-Gumari yayi magana mai faɗi shi ma akan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama karkashin wannan hadisi wannan magana da ya karkashin wannan hadisi ya tabbatar da cewa wannan hadisi babu abin da ke nunawa wa duniya face girman iyayen manzon Allah su sallama wanda wannan abun mu ko muna farin ciki da wannan girma da Allah ya yi wa iyayen annabi a cikin littafin sa al-fawaid al-maqsuda fi bayan al-ahadith ash-shadza al-marduda shafi na 29 zuwa shafi na 97 yayi magana akan iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yazo kan wannan hadisi sai ke cewa mu'aratuhu lil qur'an karim wannan hadisi yayi karo da alqur'ani mai girma idan ka dauki akan cewa iyayen annabi suna to wannan hadisi da ka dauki cewa ma'aikiyar ma'aikita tana wuta to hadisin ya tashi a aiki domin yayi karo da qur'ani kana faɗin haka hadisin ya bar aiki yayi karo da qur'ani za a mai da shi a kai shi cikin mawdu'ai ƙarya da aka yi ko kuma a dauke shi cikin hadisan da ba su inganta ba na farko kenan domin Qur'ani ya tabbatar da cewa iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallama ƴan aljanna ne ba ƴan wuta bane sun tsira Qur'ani ya gaya mana waje daban-daban sannan abu na biyu ya amsa cewa idan ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kuka shi ma sai kawo hadisi wannan hadisi da kawo na Imam Bukhari da hadisin Imam Muslim da hadisin nan wanda Imam Nisa'i ya rawaito hadisai daban-daban wanda manzon Allah yayi kuka a rasuwan Annabi ɗansa Ibrahim yayi kuka a rasuwan baffansa Hamza ya yi kuka a rasuwan Sa'ad ibn Mu'az ya yi kuka a rashe-rashen da aka yi wannan yana cewa ashe manzo Allah wannan jerin kukan ba a rawaito wani arne an kashe da annabi ya kuka ba to ya za a yi kuma ma'aikar annabi ita kadai ne duk wanda an yi kuka ka ta aljanna suka je ita kadai saboda kai makiyinta ne suka ce ta je wuta ne a'udhu billahi sannan na gaba ya dauko maganar ziyara da Allah subhanahu ta'ala ya mata izini ta ziyara shi ma ya kafa hujja da ayin da muka kawo na cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan ولا تقم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون لا تبتت دتشوا للي wannan aya yana tabbatar da cewa sai suna amina mukulisa ne kanita ce sannan ya sake kari gaba cewa da Allah ya ce kar ta yi zunubi ai kar a nema mata istighfari manzo Allah ya ce Allah ka ban dama in ce maka in ce maka gafarta mata Allah ta ba sai kai wannan ba ba fa sai kai wannan ba
na na na wato ba Allah Allah bai hana shi ba Allah ce ba sai kai ba kenan to yaya zai masa izini akan wani laifi kai na'am na'am wani laifi kai ne ma za a ce a gafarta mata shi ma manzo Allah sallama yayi ne ya ji mawkifin iyayensa Allah yana masa girman su wannan girma ne girma ne Allah yana masa na iyayensa amma wannan hadisi da Allah Allah sallama faɗa na'am i Allah ya ce masa shi sa shi ma sai ke cewa wa amma nahyullahi li rasulihi an yastaghfira laha da Allah ya hana annabi ya gafarta mata ya nema mata gafara fali annaha lam taktarif isman wala zanban bata taba zunubi ba in ka ce sai tuna amina ta yi zunubi kawo mana zunubi in ka ce ta yi zunubi kawo mana zunubin ɗaya ne inda aka kawo ka ce ta yi annabi sai dai ka ce mana ta haifi ma'aiki sallama amma bayan wannan babu wani zunubi da za ka ce wai sai tuna amina ta yi yake cewa walidhalika la tahtaju ila ayyi istighfarin akhar ba ta bukatar wani alima mata gafara alima mata gafara ba ta wannan bukatar yace Allah ji kanshi kawai dan ya mutu jahiliya saboda ubangiji yana nan da hukuncin da zai musu ita kuma ba ta annabi sallallahu wanda wanda ma da mu zo bayanin imanin iyayen annabi da nagartarsu insha Allah raddi ga
jama'a har wa yau muna roƙa a har wa yau muna roƙon jama'a ku yi hakuri network a gun Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa yana da matsala
Na'am na'am abu na gaba shine Albani da ya je littafinsa mai suna Silsilatul Ahadith Sahiha Silsilatul Ahadith As-Sahiha mujallari na shida shafi na ɗari da saba'in da bakwai wannan maganar da nake faɗi wani malami a duniya ban ga yayi maganar kafin albani ba kuma za ku ji irin kalaman da yi hadisin nan wancan da muka ɗauko inna abiwa baka sinnar da wannan hadisi albani wanda manzo Allah yake cewa Allah ya min izini in je ni in zirci mahaifiyata wannan hadisai guda biyu albani da ya karanto su ya kawo su dama da ya kawo su sai ya tsaya sai wani dagiya sai ya wasu kalamai wanda in ma shi ya fita a musulunci ko kuma ya san yadda zai yi albani da ya zo sai ke cewa wa alam ayyuhal akhul muslim ka sani kai dan uwana musulmi anna ba'da an-nas al-yawma wasu mutane a yau wasu mutane a yau haka wasu mutane kafin yau ma wa'innan mutanen suna nan listi'idadin lasti'idada indahum ba su shirya ba su da yarda a wajensu ba su ma shirya ba liqabuli hadhihi al-ahadith sahiha ba su shirya karban wannan hadisai ingantattu ba to bari ka ci albani sai yace واتبنى ما فيها من الحكم بالكفر على والدي الرسول صلى الله عليه وسلم sannan da abin da aka gina ko ya ginu a cikin wannan hadisi na hukunci da cewa iyayen annabi kafirai ne haka albani faɗa wai sai ce bil hukmi bil kufri ala walidayir rasuli akan mahaifiyar ma'aiki da mahaifinsa akan cewa kafirai ne in ji albani wai sai ce wai hadisin ne faɗa zai wa sharri hadisi sai ce bali inna fihim ai a cikin mutanen wannan zamanin akwai man yazunnu wanda ma yana zaton annahu mai du'ati shi malami ne mai da'awa ila islam zuwa ga musulunci ni yastankira kuma sai kaga yana gardaman wannan cewa iyan annabi yan wuta ne a shaddal istinkari tsananin kiyayya akwai wanda suna kin a ce iyan annabi yan wuta ne inda albani kuma malamai ne a musulunci barka ji sukan da zai sai ce litta'arrudi li dhikri hadhihi al-ahadith amma a yanda suka kawo at-ta'arrud ne أشد الاستنكار التعرض وعندكما da can ta sai a ce wa ta'arrud domin haka ya rubuta a suka rubuta littafin su da da a sa wawun da zai zama maganin ya dan fi kyau ba za mu ce dai gyara bane amma dai da hakan ya kamata a ce wa ta'arrudi asad al istinkari wa ta'arrudi li dhikri hadhihi al ahadith wai suna ki suna kin akan sai yake cewa wa dalalati hasariha kuma hadisin nan mu fa karara mun gani tace iyan annabi ya mutane in ji shi su sun gani wa fi itikadi yace shi a itikadin albani anna hadal istinkara duk wanda yake yadda ya ce iyayen annabi ɗan wuta ne in ji albani innama yansabbu minhum ala nabiyyi allazi qalaha in saddaq in saddaq in saddaqu biha wai idan har suka gaskata to wannan lamarin ya kai ga za su soki manzan Allah da ya faɗi wannan maganan duk wanda yake da to ya soki annabin da ya faɗi wannan maganan in baka yadda ya soki mutum bane to ka soki annabi ne ka ji zalunci in banda zalimi kai yayanka yan wuta ne ba ga nan karar ga nan babanka har ya mutu sufi ya mutu yana ziyartar kaburbura mu da muke ziyartar kabari ka ce arna ne mu kai kuma babanka kana nan kana sai Allah ji shi sai da kai kai babanka ne ya haife ka wannan zalunci irin na wannan mutumi budan bakin sa yake cewa wa hadha kama huwa zahirun kar ku zata mishi zalunci shi barku abin da ya faɗa sai yace wannan kaman yanda yake a bayyane kufurun fawahu duk wanda bai yadda iyayen annabi mutu bane kafiri ne a bayyane kufrun bawahun kafirci ne a fili duk wanda bai yadda iyayen annabi mutu bane inda albani kafiri ne kafirai dan Allah kafin albani waye ya amfani da wa'innan kalmomi don batanci ga iyayen annabi. Wa haza kama huwa zahirun kufrun bawahun sai da ya saka su a tsakanin wasu kausuma masu ƙarfi wannan kafirci ne babba a fili duk wanda bai da iyayen annabi an wuta bane in ji albani sai ke cewa au alal akalli in na rage shi ban kai shi kafiri ba alal a'immatil ladina rawawha wa sawahuwa to wa'innan fa ruwayoyin wanda suka rawaito su ma arna ne wa hadha fiskun amma kuma ka yi tunanin haka ma kafirci ne. au kufrun kai tunani ya annabi ɗan aljanna ne kafirci ne ya sake maimaitawa sarahun a bayyane a fili wancan bawahun wannan sarahun wannan fiskun dukka kawai dan kace annabi ba yan wuta bane duk wanda bai dai annabi yan wuta bane to in dai dan izala ne a yau tunda mun samu wasu alhamdulillah sun saka gilas sun gane cewa lallai akwai matsala a cikin wannan maganganun sun ce wallahi su ma sun bi fahimtar malaman da suka gabata amma albani ya ce su ma yan su ma arna ne kafirai ne ko kai dai annabi dan wuta ko kai ma ka zama arni in da albani li annahu yalzamu minhu tashkik almuslimin tashkik almuslimin bidinihim domin in fa ba a yadda iyayen annabi dan wuta bane in da albani to addinin ma gaba daya a kwankwanto ake yin ta in fa ba a yadda yan wuta bane musulunci ma zama kwankwanto in da albani sun zurutun kawai shi sai sun je wutan jahannama barkaci sai ke cewa li'annahu la dariqa lahum ila ma'rifatihi wal imani bihi illa min ɗari nabiyin domin ta yaya za a yi ai bayan da za a yi mutum ya san musulunci ko kuma yi imani da musulunci sai in ta hanyar annabi kama la yakfa ala kulli muslimin basirin bidinihi duk musulmin da yake ya san addini haka ne fa idza lam yusaddiqu biha duk wanda bai gaskata iyayen annabi an wuta bane har yanzu bai daina shiru ba bai shiru ba li adami muwafaqati halawa difin duk wanda kaji bai da annabi iyayen sai wuta bane to zuciyansa ne yana da adifa yana da wani soyayya ne da aransa ba ta dace masa da cewa ina annabi wuta bane wa azwaqi yana da dan wata zauki ne ba ta dace masa cewa ina annabi wuta bane wa ahwa'ihim sannan yana da wani son zuciya ne yake kawai ka ta ina annabi wuta bane wannan su zalika muktalifuna ashadd al-ikhtilafi mutane fa yanzu mun gane suna sabani tsananin sabani kana fi zalika fatuhum fatu babin azimin kuma wannan sabanin buɗe kofa ne mai girma jiddan mai ƙwarfi in ji albani raddin a hadisi da ya ce don dai ka a yi ta rushe hadisai ingantattu in ji albani. Wa haza amrun mushahadun yau wannan al'amarin gashi nan fili kuru-kuru muna gani yau ma ana yi wasu kararra sun kici yadda da cewa iyan annabi ya mutane in ji albani. Min kasirin min al-kuttabi kuma da yawansu malamai ne suna rubutu an yadda malamai ne. Allazina tuliyal muslimuna bi kitabatihim kuma an jarabci musulmai da karanta littattafansu bari ka ji suwa yake nufi sai ka kal gazali kamar irin su gazali wannan imam gazali da na farko da na bin duk ne yake nufi
na'am
da na farko da na biyu duk su yake nufi don da ya ce al-gazali al-asgar ba dukka su yake nufi kawai don sun da su ba sai dai hannu bauta ne to bala'i ne wa musulmi karanta littafin wanda bai da iya annabi ya wuce bane in ji albani in ji bala'i ne ga sai ke karanta cewa littattafan ah, Imam Ghazali yi min tafsir min kitab allazi la tuliyal muslimuna bi kitabati kal gazali kamar irin su gazali na misra wal huwaidi wa bulay wa ibn abdul mannan wa amsalihim kai da dukkanin su to barka da wani sharri na albani mimman la mizana indahum li tafsil ahadith wa tad'ija abin da muke faɗi shi da abin da albani ke yi albani a sharaɗinsa shi ne idan ya zo ya ce wannan hadisin ƙarya ne kace ba ƙarya ba ne to kai a wajensa jahili ne baka san hadisi ba ko ni ilimin ka ai yayi ibn tamiya haka yayi ibn tamiya kansa haka yayi wasu malamai yace yayi mamaki me yake kawo ibn tamiya magana a irin wannan fannin shi fa albani ya daura kansa cewa shi ne kawai kamar maganganun annabin nan maganganun sa ne saka kun ji wa'annan kalaman sai albani yake cewa ai duk wanda yace iyan annabi ba ai wuta bane to la mizana indahum wa amsalin wa'annan irin su duka zaka ga ba su da wani au na sikelin da su gane hadisi sahihi ne ko su gane hadisi da ifi ne illa ahwa'ahum sai dai kawai son zuciyansu amma maganin yana tsayi wanda na san ba za mu tsawaita ba nan za mu tsaya saboda da mu ci gaba in kuma da dama mu ci gaba da karantowa albani sai ke faɗin cewa wai wannan ƴan wuta ne domin babu yanda za a yi a faɗo wannan maganganun hadisai ne daga annabi sallama ka ƙi gaskatawa duk wanda bai gaskata ba ya shiga wutan jahannama ko ka yadda yan annabi yan wuta ne ko kuma ka zama musulmi ko kuma ka ƙi yan annabi ba yan wuta ba ne ka fita a musulunci in ji albani wannan son zuciyarsa na ƙiyayya ga iyayen ma'aiki da har ya kai ga shi kaɗai yake faɗi irin wannan maganganun na so mu juya ga alƙur'ani mu gani shin ƙur'ani yana tare da maganganun albani alƙur'ani shi kuma sai dai ya ce maka ko kai ne ba musulmi ba domin ƙur'ani ya tabbatar mana cewa Allah ba azzalimi bane idan har aka tabbatar wa manzon Allah sallama wa iyayensa cewa sam sun shiga wuta to wannan za ta kai a iya tuhuman ubangiji da zalunci kamar yadda ya faɗa da kansa a Qur'ani ayoyi wanda suka tabbatar da cewa duk wanda ya fassara hadisin nan da fassarar iyayen annabi suna wuta to wannan mutumin ya soki ubangiji ya nuna Allah azzalimi ne ayoyin da zamu fara karantowa ubangiji ya ga mana qur'ani wasiqa allazina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azab al kafirin ubangiji yake cewa duk wanda suka shiga cikin wutar jahannama ubangiji Allah mai sarki yake cewa za a zo da wanda suka shiga cikin wutar jahannama bayan an kora su mala'iku da su zo su ba su labari me yasa kuka shiga wutar jahannama ai kun manta ne shin alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanninku ba su zo muku ba wanda suka zo ya kusuna alaikum sun zo suna karanta muku ayoyi wa yunzirunakum liqa'ikum hadha sun zo suna muku gargadin cewa a rana irin mai kaman yau za ta zo sai wa innan mutanen yan wutan jahannama dukkaninsu duk wanda yake wuta zai ce bale lallai haka ne an turo manzo mu ba mu imani bane to ka gaya mana gaya mana ubangiji rikin sarki ya sake gaya mana a wata aya Allah yana cewa zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha kafirun ubangiji ya ce na alƙawari ubangijin ka alƙawari ba zai halaka wata alƙarya da zalunci ba duk alƙaryar da Allah ya halaka ta ba tare da turanta annabi ba zaluntan ta yi in ji shi allan yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ala gafilun ubangiji alƙawarin ba zai halakar da wasu da zalunci ba in bai turo musu annabi suka gane ba amma annabi sallama sai Allah ke ce masa bitunzura bihi yasinul qur'an hakim innaka min sa'alaka in sakin tunzura zura bitunzura qauman ma unzira aba'uhum fahum gafilun Allah ke cewa wa'innan mutanen fa ba a yi musu gargaɗi ba gafilun ne nan kuma Allah ta zalika allan yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha gafilun ubangiji ya ce nayi alƙawari ba wata alƙarya da zan halaka su bayan suna nan a gafale bayan ba a turo musu annabi ba wannan alƙawarin Allah ne idan mutum yake Allah ya azabtar da su to ya tumci Allah da zalunci nassun qur'ani Allah ya sake gaya mana wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula mun yi alƙawari ba za mu taɓa azaba ma wani ba sai mun turo masa manzo to ga ya mana wani manzo aka turo masa suka karaita shi ubangiji ya sake ce mana walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ila rasulan fanattabi ayatika wa nakuna mu'minin idan aka sa su a wuta ubangiji yake cewa da a ce za a kai su wutan jahannama ba tare da komai ba za su ce ubangiji me yasa mu baka turo mana annabi ba baka gaya mana aikin da zamu ba kawai kuma yau ka samu a wuta ai da ka turo mana annabi da zamu imani Allah ya sai tabbatar wa innan ya turo musu annabi ne da za a sa su a wutan jahannama ba a taba turo musu annabi ba da su iya ba wa Allah hujja akan cewa ya zalunce su kamar yadda Allah ne da kansa ya kawo cewa duk wanda ya ga mu wannan zai dingina ubangiji a zalunci ubangiji yana gaya mana cewa rusulan mubashirin wa munzirin liyalla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul ubangiji ya ce wannan manzanni duk wanzan da na turo shi na turo shi ne ya toshe bakin ku kar ku to ku bani hujja ku ce ai na zalunce ku wa'inda suke ta iyayen annabi suna wuta to lallai ko da za su tuhumci cewa an zalunce su lallai za su tuhumci Allah wa'innan suna so a cewa Allah azzalimi ne ubangiji yana gaya mana cewa walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nadilla wa nakhza ubangiji cewa me yasa baka turo mana ba ubangiji yake cewa wato a fanattabi ayatika wa nakuna minal mu'minin ubangiji yake cewa lallai da a ce za a jarabce su a zalunce su a musu azaba walau anna ahlaknahum bi azabin da a ce za mu halaka su da wani azaba in ji ubangiji min qablihi kafin mu turo musu manzo la qalu rabbana da za su ce mana kai ubangijin mu laula arsalta ina rasulan halla haba ubangiji yayi za ka ki turo mana manzo fa nattabi ayatika wanda mu za mu bi ayoyinka wanda kai mana ka gaya mana din nan duk mu imani da su min qabli an nadilla kafin mu a fatar da mu a tabar da mu wa nakza a kunyata mu ranar kiyama kai mu wuta me muka yi ubangiji Allah ce to babu wannan lau a ka'idan malamai tana imtina in jawabi sharadin a ce ba za mu yi haka ba balle kuma a ce mu mu kai sutan jahannama ubangiji mai daukin sarki Allah ya ƙara tabbatarwa yana cewa zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun wallahi na ga mana cewa ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir ubangiji ya tabbatar dole ne sai an zo muku da manzo kafin nan a zo a ce kun kafirce masa iyayen annabi wanda za a turo musu annabin ne to ko ba su da shi ba yaushe ne kai kafirce masa balle Allah kai shi ta jahannama ubangiji madaukin sarki Allah ya kara tabbatar mana wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabu'uhu wattaqu la'allakum turhamun أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفة من قبلنا وإن كنا عن دراسة لرجل أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم ورحمة ubangiji ya ƙara cewa wato innan dai su ma dai duk wanda suka shiga wutar annabi sallallahu alaihi wasallam hujja mun turo muku annabi me ya ana ku imani da annabi su yayin annabi Muhammadu wani annabin aka turo musu da wani wanda zai tashi kawai dan shi bature ne faɗa abin da yake dama Allah yana gaya mana cewa والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر wanda zai kafirce Allah ce ƴan wutan jahannama ne kuma ba za a taba musu hukunci ba balle ma a ce ku mutu a'a da su ta dandana azaba Allah ya ce kazalika najzi kullu kafur wannan haka da ta sakamako ba dukkanin kafiri sai Allah ya ce wa hum yastarifuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan غير الذي كنا نعمل awalam na amirkum ma ya tazakkaru fi man tazakkara wa ja'akum nadir ubangiji yake cewa to idan suka shiga wutan jahannama za su ce ubangiji ya aka yi ka bar mu a wuta kan mana azaba haka me muka yi ubangiji ai mun yi laifi wa innan kafiran da suka shiga wuta su za su ce mun yi laifi ubangiji ka fitar da mu koma duniya mu yi aiki gairar lillahi kunna na'mal banda wanda muka yi ubangiji zai ce mana ai mun gaya ku a doran kasa kuma kun yi aikin mun turo muku annabi ya zo kun kareta shi to iyayen annabi wani annabi aka turo musu wani aiki ne suka ki har Allah zai kai su ta jahannama wannan ayoyi ne burjik a Qur'ani da suke tabbatar da cewa Albani ya buga layin sa ne kawai ya tafi wani jeji don ya kai iyayen ma'aiki wutan jahannama kuma wannan hadisi ina mai rantsuwa da Allah ko da a ce ya inganta a kama sunan sai suna Amina da sai na Abdullahi sai dai mu ce wanda ya rawaito ya yi kuskure ko ya yi batan aji amma iyayen annabi suna cikin aljanna domin wannan tukuici da Allah ya kamata ya musu rahmatan lil alamin bai kamata a ce rahama suka haifa amma kuma suna wuta ba wannan rahaman bata cika ban aka haka wannan abin da yake gaba shine hadisai sun zo daban-daban wanda Imam Muslim ya rawaito yanda za ku san cewa Albani da gangan yayi da gangan yake so ya kai iyayen annabi wuta ba wai dan yana so ya rike Imam Muslim bane Muslim din ya rawaito hadisai wanda suke tabbatar da cewa iyayen annabi tsarkakakku ne iyayen annabi yan aljanna ne iyayen annabi ba su da wani wani matsala a cikin su hadisin nan gangarau hadisin wasu ibn al-akka radiyallahu anhu qal yana cewa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yana faɗi inna allaha astafa kinana min walad isma'il lalle allah ya zabi kinana daga ƴaƴan annabi isma'il wa astafa quraishan min kinana ya zabi kuma quraishu daga cikin kinana duk wayannan zababbu ne wastafani min quraishin ni kuma daga Quraish ya zaɓe ni sannan kuma wastafa min Quraishin bani Hatim daga cikin Quraishawa Allah ya sake zaben bani Hatim ya zaɓe su da kafirci kenan wasu tsafani min bani Hatim ya zaɓe ni daga cikin bani Hatim wannan hadisi ne wanda Muslim din shi ya rawaito wanda yake nuna maka cewa a ka'ida idan hadisi ya zo mai karfin doki wannan hadisi shi ma ya zo da karfi to dole ne idan har riya ne da a aje ba wanda za a aiki da shi in karfin su ɗaya ne idan idan wajen ta'arud takadar istidlal idan an samu wannan ta'arudi ko kuma ihtimal a cikin hadisi to istidlal ya faɗi dole ne sai an samu wanda ya fi ya za ya zo da aya kadai aya sun ce aya hamsin wanda wannan takaita muka yi ayoyi suna nan gaba wanda za mu zo mu rututo su wanda Allah da kansa ke tabbatarwa iyayen annabi Muhammad sallama ba ƴan wuta bane iyayen annabi ba a tura musu manzo ba iyayen annabi sallama babu wanda zai kai su wuta sai dai in shi ya dan wuta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu tambaya ta iya nan lokaci kafin nan mu soka na'am to masha Allah jama'a mun ji zance a bakin babban malamin mu Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa akan a zance na albani na Sheikh Nasir bin Albani da muke magana on time har wa yau Sheikh Mal Nasir yana kawo mana hadisai sosai da yawa da ya zama na ake magana akai sosai jama'a mal nasar a mun ga baya jin daɗi sosai sai sa insha Allah ba za mu ɗauki kira da yawa ba za mu ɗauki kira kaɗan insha Allah a hanya na bude za a iya kira assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola Barka kare kola ya sunan ka daga nake kira. Na'am kola ya sunan ka daga nake kira.
suna san ablami ina kira daga Najeriya ina kira daga Najeriya san ablami daga Najeriya to masha Allah malam sari kana tare da Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa ta fa balewa kan wannan layi
masha Allah ina da malam tun fata
amin wa iyyakum yi karatu yadda ya gaba. Ina da tambaya kamar guda uku insha Allah.
Eh, ya hakuri to yi biyu, yi biyu a cikin uku.
Yanzu ana jina?
Eh, yi tambaya biyu a, a, a cikin uku.
To, Masha Allah, na farko malam ya karanto hadisi. Eh, kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi izini daga gurin Allah madaukakin sarki kan cewa zai je ya ziyarci mahaifiyarsa.
Na. Eh,
To malam sai gaya mana menene dalilin da ya sa ya tambaya. Sannan ko kuma na biyu da ya je ya roƙi Allah akan ya roƙar mata gafara sai Allah ya hana shi. To wanda dalilin ne ya sa Allah ya hana shi. Wannan ita ce tambaya ta guda biyu na to malam fata alkhairi.
Ya cika ya cika na ukun sarki na bashi dama.
to, to malawa ya baka dama ka cika na uku.
Okay, so hukun kuma eh don kuna jina.
Muna jin ka. Muna jin ka.
Sarki.
Na, muna jin ka, bismillah.
Yawwa, so eh, lokacin da a lokacin iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh, wani addini ake bi a lokacin su wani addini ake bi Okay, a lokacin iyayen Nabi sallallahu alaihi wasallam wani addini ake bi.
wani addini ake bi ba Masha Allah, masha Allah.
yawa wani addini ake bi To insha Allah malam zai baka amsa. Mun gode.
assalamu alaikum Wa tambaya mai tambaya ya ce a na farko me yasa annabi sallama ya nemi izini Na.
a wajen ubangijinsa ne ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa Na.
shi maza Allah ya bayi wani abu sai da izini
Mm.
da abin da annabi zai yi sai da izini wannan kuma haka qur'ani ya tabbatar mana manzo Allah sallama bayi wani abu sai da izini shi yasa shi manzo Allah bambancin sa da mu kenan mu muna yin abu ne gaba gadi shi kuma manzo Allah in duk abin da zai yi sai yayi izini ai an masa izini sannan magana na gaba da yake cewa wato me yasa manzo Allah sallama da ya je tambayi Ubangiji akan ya nema musu gafara.
Eh.
Wannan abin da ya sa manzo Allah sallama ya tambaya ai mun gaya maka cewa annabi sallama ya faɗi haka domin ya musu addu'a ne a matsayin ya yi musu addu'a. Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai ya tabbatar masa cewa wa innan wankakku ne ba wani maganan sai an nema mata istighfari sai da ita wankakkiya ce. Amma ka san cewa Allah ba haka yake yi ba inda arna ne yanda ku kuke faɗi cewa wai ba musulmai bane asafin labaran ce da kuke faɗi ban san wani akida kake kai ba kan na jefe ka da abin da baka yi da awarsa ba idan da a ce ba musulmai bane yadda qur'ani ya tabbatar mana Allah cewa yake to nema musu istighfar kai ko so 70 ko ka kara akan 70 ba zan yafe ba amma saboda cewa ba ta da laifi kan Allah cewa ba bukatan wani nema mata istighfar me tai kuma na laifi me tai na laifi sai makan bayanin sai na Aisha alaihi salam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gode masa ta ce na gode wa Allah wa Allah zan gode ba manzo Allah ba sai a tambaye ka nan ma'ana sai sun annabi kana so ka fidda ta musulunci kenan in ka dauke ta a wancan fassarar cewa ai abin da yasa bata gode wa annabi ba a lokacin fita a musulunci ne rage saboda irin wannan to ka tunte ta lokacin da aka yi mata kadiyatul ifki wasu ka kirkiri karya suke jingina wa sai na Aisha
na akan cewa ta yi karatun Qur'ani. Allah ya wanke ta Allah ya wanke ta da nassin Qur'ani.
Na. Jama'a ku hakuri na ce na ce gum a shehi ne zai dawo yanzu.
Da Allah ya wanke ta da nassin Qur'ani sai wasu suka zo suka same ta suka ce
Assalamu alaikum Sheikh.
wa alaikum salam.
Eh na ce Maza Allah sallallahu yake cewa Na.
ita ta ce wa Allah zai- za ta gode. Ita ba za ta gode ba wani ba wa Allah za ta gode a nan misali. A nan sai ka ce to sai suna Aisha ta ki godiya wa annabi ne saboda ta- ita ba ta godiya.
Hmm.
ma'ana ana in ka fassara cewa Allah ya- ya ce kar a nemi musu gafara ne saboda ba zai yafe musu ba to in ka fassara wancan ka kafirta sai suna aisha da haka
Hmm.
ba ta godiya wa manzon Allah ai dole ne godiya wa annabi salati godiya ne yabo ne amma kaga ta ce ita ba za ta gode ba a nan lokacin sai ka fassara shi da abin da kai tunani in ka fassara haza da zaka sannan abu na gaba shine sai ka ce to me yasa Allah subhanahu wataala ya ce ai me yasa annabi ya nemi izini wanda mun gaya maka cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mana cewa shi sirajan ne muniran sannan kuma yana kira ne bi izni rabbih yana yi ne da izinin ubangijinsa saka duk abin da annaba suke da izini ne shi yasa manzo Allah ko me zai sai ya jira wahayi ya faru tukunne yake zuwa yi wannan haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam ziyartansa ga wannan izinin ne kuma Allah ya yi masa Allah ya taimake ni
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kola da ka jima kan wannan layi muna magana da ka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko dai aje to barin ba sa'a hanya tun da kai baka magana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola to barin da ki wannan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sal take za na'am kola ya suran ka daga nake kira
kana tare da Abdulsalam daga Libya Malam Abdulsalam daga Libya kana tare da Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa kan wannan layi.
Ake to ina gaida Sheikh mu wato Sheikh Nasir Ado Musa ina gaida shi ne mai faita fata alkhairi.
Masha Allah Sheikh Astaghfirullah.
Nasir kenan.
Wallahi Sheikh Nasir sunna gaskiya a dubun gaisuwa da fata alkhairi mai yawa zuwa gare shi gaskiya yana ito da abubuwa gaskiya hankali ya hankali mutane suna fahimta shi ko da gaskiya Sheikh Nasir Ado in yana karatu gaskiya ana fahimta abin da ke faɗa gaskiya tsakani da Allah.
Masha Allah.
Eh Allah Allah da ya saka mishi da alkhairi.
Amin amin amin amin amin.
Amin, amin, mun gode.
Bismillah.
Assalamu alaikum.
Wa sha Allah mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ustaz Haruna. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Kola.
Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Na'am Kola ya sunan ka daga nake kira?
Suna na Ibrahim ne daga garin Port Harcourt.
To Malam Ibrahim daga garin Port Harcourt. Kana tare da Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa kan wannan layi.
To ina son tambayi malam na ji da farko dai ko da wato ya yi tuntuɓen harshe ne ya ce wai ba wato ba mutum ba an haɗa ita ba da laifi ba ballanta na annabi nema mata gafara ba a nema mutum gafara sai wanda yake da laifi. To kuma shi annabin da kansa na ga ya ce yana neman tuba zuwa ga Allah. Wannan kenan to ina ga nan ina so ya dan ɗewa ko tuntuɓen harshe ne. Sannan tambaya ta ita ce shi ne akan ainihin hadisin shi mutumin da ya zo ya tambaya annabi aina abidin na ji mala ya ce wai babban sa annabin babban sa yake nufi to shi mutumin shi ma babban sa ya tambaya annabin ne ko kuma baban sa ma yake shine tambaya ta Masha Allah. To mun To gode.
tambaya na farko masha Allah cewa da na ce ah, ba za a nema mata gafara ba domin ba ta yi zunubi ba. Wani ai ana mahallin Annabi sallama kamar neman gafarar da ya roka ya roka akan zunubi ne. An gaya ba manzo Allah sallama yana yin istighfari domin zunubi ne? Annabi sallama ba istighfari domin zunubi. Allah ya tabbatar ya ghafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Shi an tabbatar masa istighfari shi yana yi ne bauta misali yanzu yanzu sallah ita ba za ta yi ba ba a sharɗanta mata ba a azurta mata ba sai ka shi manzo Allah sallama zai yi sallah makamin ta daban da makamin manzo Allah shi ya zo ne a makami na shar'anta ba ita kuma ba makamin shar'anta bane makami ne na falala da'ira ce rahmaniyya lutfiyya fadaliyya ba ta da wani buƙatar wani yin wani abu wani gafara wani mene sai dai kai kawai kai dan addu'a amma annabi sallama ya Allah ya nuna wa duniya haka ne domin ƙarin girman mahaifiyarsa sallallahu alaihi wasallama cewa ba a tuhumanta da komai sannan abu na gaba shine yanzu misali annabi Mu- Isa alaihi salatu wasalamu a filin tashin kiyama ai an je hadisi ne ce walam yazkur zamban iya abin da kake so ka ce shine idan na tabbatar da wancan to na ga mukamin ku na cewa annabi na zunubi to annabi Musa alaihi salatu wasalam Isa ku kun ce kowa na zunubi ko to shikenan annabi Isa an je filin kiyama walam yazkur zamban bai faɗi zunubi ba amma irin zunubin da Allah yake tuhuman annabawa shi ma ga ta Qur'ani Allah tuhumce shi irin wannan tuhuma da yake yi kamar yadda Annabi Ibrahim Allah ya masa tuhuma to shi ma in har irin wannan ne to gashi na Qur'ani karar Allah ya masa amma kuma walam yadhkur zamban bai faɗi zunubin ba saka to abin da ake gaya maka shine akwai abin da yake faruwa a makami na hukunci yanzu da an ce eh Allah sai ce annabi kare mata gafara ya ce to ai ta shirka ne Allah ne ya gafarta mata Allah bai dama ya batta salin alin ma'aikatar ma'aiki sannan abu na gaba tambayan da kamun kake cewa shi ne tambayan shin yana nufin baffansa ne sannan kuma da muka gane cewa in shi yana nufin baffansa ne annabi yana nufin baffansa ne to abin da yake anan shine na farko fa shi ne tambayan nan ba a ba ambaci sunansa ma balle mu san shi na farko kenan mu zatin annabi ne muka sani ba da mu mai tambayan bane mai tambayan ya so shi ma ya je wuta in ya so shi mai tambayan ma ya je wuta amma ba da damu mu bane muna maka maganan shi hukunci yakan zo ne na manzon Allah mun samu karina ne na mai tambayan ba mu ga karina ba ba mu san waye bane ba mu san su a iyayensa ba annar rajulan aka rawaito wani mutum annar rajulan dai shine mafi ruwayan da ya inganta annar rajulan wani mutum daga Imam Anas shi kuma annabi wani mutum ne to in tambaye ka kai ma'ana idan annabi wani mutum ne to babansa ake nufi in ko ba wani mutum bane annabi ne to babbansa ake nufi ka fahimci wannan in dai ne ruwayan da yazo yace maka anna rajulan wani mutum wancan wani mutum ne yake mana to wani mutum yaushe muka san ma me yake nufi amma annabi mun san shi mun san me yake nufi wannan shine mawkifin mu saka ka bar mu akan maganar annabi tafiya akan wancan mutum mu bai dame mu ba in ya so ya je wuta da shi da iyayensa ma mu ba da mu bane abin da yake gaban mu shine manzon Allah tunda wani mutum aka ce mana in an ce wani mutum ya shiga wuta alakai waye ne wane ne ba wanda ya sani Allah sauke
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Assalamu alaikum.
wa alaikum salam kola suna ka daga na ke kira
Sunana Jamilu Muhammad daga Kano.
to malam jamilu muhammad daga kano kana tare da shak malam nasir shak ado musa ta fawa balewa kan wannan layi Zaki zaki na ga malam kuma ina jin malam kuma ina jin daɗin maganganun malam. Allah ya saka malam da alkhairi.
amin amin amin amin tare da kai Kuma alshak akaramaka Allah malam sarki zaki kai ma ubangiji Allah ya ƙara karama kai ƙara ƙara.
Allahumma amin wa iyyakum da addinin musulunci da kake a wannan lokaci.
albarkan malluman mu albarkan malluman mu su malam nasir na eh Alhamdulillah sarki zaki.
Na'am.
Abubuwan da wannan namijin kokari da wannan Nasiru Sunna yake yi.
na kyau tsakani da Allah gaskiya ana yi muna jin daɗi kuma abin yana muna yi ko muna ta ƙara gamsuwa wallahi na'am na'am kuma akara wa kallon ma da kira ni abin da nake so na faɗa wa Nasiru sunna shi eh Alladin. da makaga a cikin harkar karatun harkar karatun da yake faɗakar da mu muna ganewa.
na'am To dama fa mutanen nan fa ka riga ka san su dama dai ko shaidan shi shi kaɗai ne amma ka duba yadda ya addabi duniya.
na'am shaidan shi kadai ne na'am Shaidan shi shi kaɗai ne amma ka duba yadda ya addabi duniya.
na'am
wallahi tallahi sai malam sarki zaki da su da nago sharbi na su kamar inda da zo wannan nasu suna yake magana akan shafukan da na go shafi da na ga suna magana wani wani jibo sai ko menene suna magana akan cewa wai wannan karatun da ake ya kamata a dakatar da shi saboda wai ana yi wa sunna barazana ta ce wai sunna ke a a a barazana a a a a Na'am.
Na'am. Sunnar dai kamar inda sai ya ji abu da fata yake faɗa sunnar Ibn Taymiyyah to wannan ita ake barazana amma sunnar manzon Allah ne. To Nasiru sunna gaskiya yana ƙara kafa sunna a cikin musulunci kuma yana ƙara jire mana ita a cikin zuciyarmu dan mu jin muke ba gudu ba ja da baya. Na iya komai kuma mun sani akan sunnar manzon Allah kuma Allah ya kashe mana sunnar Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kawai don saboda haka a tashi lafiya Allah ya bari malam ya kai shi gida lafiya Allah ya kare shi ya kara masa imani.
اللهم آمين وإياك اللهم آمين وإياك اللهم آمين sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam وإياك
mun gode to mun gode mun gode mun gode Eh, akwai Saidi Jamil, ni almajiri ne. Eh.
malam na magana eh na ce ni almajiri ne ka san eh, na ga ah, wancan daktan da ya tashi ya faɗi din nan akan benci yana Eh.
cewa ai albani shine Sheikh Nasiru Sunna da sauran su to ai ni kan ma suna Muhammadu Nasiru ma nake bukatan Allah ya dawo da ita akai na balle kuma sai sunna Shola mu almajirai ne har yanzu muna zuwa gaban ah, iyaye mu ɗauki karatu da yayu da sauransu. A almajirai ma a zawiya har yanzu ba mu cikin wanda za a yi itibarin su. Saka muna godiya wa Allah dai da ya sanya mu cikin wanda dai da su da an yi wa annabi ba daidai ba su ji ba su ji daɗi ba. Kuma Allah ya tsare mu da wanda kullum burin su za a yi wa annabi ah, suna kokarin su kullum su jefa manzo Allah cikin wani abin da zai zamo su ba su yadda ba kansu ba. Allah ya tsare mu. Almajiri, almajiri. Na'am.
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola
Wa alaikum salam sarki zaki.
na'am kola ya sunanka daga na ke kira
Sunana Muhammad.
na magana daga nan Saudi Arabia.
Masha Allah, Sheikh Marazu, to kana tare da Sheikh Mal Nasir, Sheikh Ado Musa Ina yi wa babban shehi na fatan alkhairi.
Masha Allah, yana jin Allah da ya kara shi lafiya.
Amin, amin, amin, amin, amin.
Dama kirawa ne dai in masa jinjina amma fatan alkhairi.
Wayyo.
Na ringa kai sarki zaki.
Na gode, mun gode, shai na amsawa, shai na ji, kuma yana amfani.
اللهم امين واياكم سيدي معرض Masha Allah, Masha Allah.
اللهم امين واياكم سيدي معرض
A zance na ɗaya da zan faɗa jama'a da ke kira wallahi muna muku godiya kaga wannan ma kira ba komi ba ne a duk masu kira suna ba su lada saboda wannan kira yana ƙara ƙwarin gwiwa ga shai kuna gani shai bai bai jin daɗi bai da lafiya ko da ke kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da wasu ababa amma akwai wasu ababa in kaga wasu na yi yana kawo ka kasa kana ganin bai baka kwarjin kai amma ko wasu ababa in ana yi shagga yana ƙara maka ƙwarin gwiwa cewa abin da kake yin nan abin alkhairi ne shi yasa masu kira kira wasu juna wallahi gaskiya Allah ya saka mu koma da alkhairi Ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola
Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki sunana Muhammad Amin daga nan jihar Bauchi, Najeriya.
Masha Allah, Sheikh Muhammad Amin daga Bauchi, Najeriya. Kana tare da Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Ado Musa ta kowa balewa.
Ah, Ina maka barka da warhaka kuma da fatan Allah ya saka maka alkai da wannan namijin gobe da kake wajen ganin an fahimci addini bisa Tare da gaskiya.
Tare da kai, tare da Da kai.
kuma ina barka da zuwa ma bakonka na yau.
Masha Allah, yana ji yana amsa.
Magana ɗaya nake da shi akan wannan ko biyu.
To, Na farko da ni da kai da shi mu ji tsoron Allah.
insha Kusan Allah.
akwai wanda Allah zai tada mu ya tambaye mu akan duk abubuwan da muke faɗa.
Sosai, Ko da hujja ko ba hujja.
sosai.
wannan kenan matsalan kadir da shi bakon mu ne yau yi magana a kai Mm.
sarki zaki ina so ka sani da masarautar cewa wannan matsala ba matsala ba ce ta yau ko ta bakin wani matsalan ta kai shekara ɗari takwas da aka yi magana a kanta abin da ya sa ce haka Mm.
wani lokaci idan an zo ana presenting topic sai zamanto ana danganta topic din ga wanda ya magana a wannan lokacin ko ko me yasa ya magana duk wannan ba shi bane amma point ya kamata a ga mutane cewa wannan matsalan ta fi kai shekara 800 kuma malamai sun kasu kashi uku Mm.
akan wannan matsala na farko akwai wanda suka tafi cewa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ƴan wuta bane na biyu akwai wanda suka daga cewa iyayen manzan Allah ‘yan wuta ne suna dalilin su ma a a wani gefe. Na uku akwai wanda suka yi tawako suka ce su ba za su ce kuma a kai ba su ba wuta ba su bayan aljira ba ne suka yi sun sun sun ce ba za su yi ma magana a kai ba. Kaga Eh.
wannan kadiya Eh, kola ya kuri kan kan ka ci gaba, kan ka ci gaba ya kuri zan bari kai magana, kan ka ci gaba. Ya kuri, ya kuri kola ji. Kaga eh, al al eh, kola kan ka ci gaba ya kuri ji maganan nan, ya kuri. Kaga Allah ya saka maka da alkhairi, duk fatan alkhairin da kai mana Allah ya maka dubunsa. Na ji daɗin maganan da kai, amma ina gani in kai bibiya tun da farko kaga Malam Nasir Ado Musa ya nuna cewa wai tun da aka yi duniya a beji mallumman da suka yi kamar a Sheikh Nasiruddin Albani ba, kaga Hausa ne, bi ma'ana an taba yi amma bai taba samu waɗanda suka yi sukan wannan magana sosai kamar Sheikh Nasiruddin Albani ba. Kaga yasa wannan zancen ka haka ne amma yana nufin cewa wai duk maganganun da saboda wai wanda ya ga ya fi yawan wanga magana shine Malam Nasir Eh, na- Adin.
na- Eh, eh.
Amma ka san me yasa na kawo maka cewa malamai sun kasu kashi uku akan wannan matsala?
Eh, a na, na fahimce ka, amma ai shi maganarsa ma ya nuna cewa an taba yi, amma wannan shek nasu da na arbu a Na ji na ji abin da ka faɗa.
ya fi karfafawa.
Abin da ya sa na kawo wannan magana.
Me yasa ka kawo?
wancan sati idan ban manta ba na saurari karatun Sheikh Junaidu banda tsine wa malam Jala Jalungu ba abin da yayi ba hujja ya kawo ba ko tsine masa yayi ya tashi tafi na ji wani shi ma daga Jos ya tsine masa to abin da Akan me ya fi ya tsine masa akan me?
a san na Ya tsine masa akan me?
yace malam Jala Jalungu tsinanne ne ya ce iya manzo Allah sanawa ta kace ba shi yace ba abin da littafi yake in ka'ida ne sai a zage wanda ya kawo a littafin Ya kuri. Allah sa ko- kola kaman kai almajiri ne ba ka da jin magananta.
na Kaman kai ma almajiri ne da jin magancinka, kaman kai ma almajiri ne. Eh hakuri. Allah ya saka maka da alhairi. Yasa nake baka ji karatu malam Nasir. Malam Nasir Ado Musa inda ka ji karatunsa kaman kan da kace wai a littafi yake. Malam Nasir na nufin cewa kaman a'a ya ta wani aya yake wai in zaka fassara wannan aya kaman zaka zargi Allah ne. Shi yau yana cin littafi abin da ke cikin littafi malam Nasir na nufi cewa kuma a'a ba haka bane fassarar sa ma sam eh hakuri saboda Allah saboda Annabi domin mu fahimta kamar kanda malam Nasir Ado Musa ya ce eh yana ci hakuri na zo hakuri eh hakuri zaka fahimce ni eh hakuri bari karkare eh hakuri bari kare zaka fahimce ni eh hakuri aha kamar kanda malam Nasir Ado Musa ya nuna cewa kamar a'a akwai wani aya a cikin Alkur'ani sai ya karanta sai ce wai in zaka fassara wannan aya zaka zarge zaka iya ka bawa Allah laifi wa iyazu billahi to cewa kuma wai irin wannan hadisai yana cikin hadisi ne da Buhari ya karanta ya, rubuta ko Muslim a Muslim ko ba haka ba shesa fassaransa da zaka yi ba iya kuri ba iya bari kare iya kuri ba haka bane eh wai ba haka bane To, kai kuma cin maganan ka kace a'a, Dr. Jali Jalingo Shek Junaidu ko da ke ba shi ke karatu yau ba, Malam Nasir ke karatu, ya tsire masa, da ya tsire masa yayi kaza. She na tambaye ka akan me she kace wai akan cewa ya ce iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam suna wuta, wa iyaz billahi kan ba shi ya rubuta ba yana cikin littafi. To kaman kan da Malam Nasir Ado Musa ya nuna mana cewa a'a wannan zance ba haka bane ma sam ko da ma haka ne ma ba fassarar ba haka bane to kaman kan da kai ma ka ce yana cikin littafi kuma kai kana almajiri shin kai ka yarda da kan da aka zana cikin littafi haka ne
sarki zaki hello kana jira eh baka bani amsa ba a'a da ka ji ai yanzu ka kaman kana so kaman tambaya ne na kake so ka daure ni a a iya ku oh to shikenan don Allah shikenan if flexible ka amsa mana shikenan na'am abin da ya ce malam yanzu zuwa Allah ya bada amana ilimiya. Na kama ka ce malamai sun kasu kashi uku.
Eh abin da sa na shigo ka ce ni ma ji tsoro Allah kan ba ni na karanta wai sa sai sa da wasu tambaya.
Na'am. Ka'ida idan malam ya kawo hujjan wanda suka ce ga dalilin su suka ce iya mazala ba sa wuta. Sai karanto wanda suka ce iya mazala suna wuta mai dalilin su. Sai abu da dalili wani su ne ka'ida.
Ah, ko na baka ji ba ya karanto ya karanto hadisan da suka nuna cewa ga dalilin da suka tsaya a kai.
ai ba fassara da ake nema fassara malamai ake nema kowa in ra'ayi ne kowa da ra'ayinsa a iya kuri kola ka bibiye mu tun da aka fara har yanzu kuwa har wancan karatun da yana bibiya a na yau iya kuri na yau ka koyi ka ka bibiye mu iya kuri da girmamawa ka bibiye mu
na bibiya okay iya kuri kamar kan da kake magana cewa da ya kamata ya kawo a cewa haka abin da suka dogara kai ina gani ya kawo har ya kawo hadisin da wani ma ke nufin cewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam akan ma'aikiyan shi banda ma iyayen shi kakaf gaba daya ya ka kawo mana ya hakuri me naka na cewa akan wannan
ka masarki da abin da so ka gane yanzu misali idan akwai hadisin manzala da yazo kake ganin ma'anar ba ta fito fili ba ba ra'ayin ka zaka fasara shi ka ce sai ce to malamin hadisi kaza ya ce kaza malam wani kaza ya ce kaza kai sai a duba oh okay okay ra'ayin sa okay ra'ayin sa ya kawo okay shike yanzu ban ni ta tunda ka ce ni ji tsoron Allah na ji tsoron Allah nayi maka yasa ban ni ta yanzu tunda ne zuba ni bane malam Nasir ne wato malam Nasir ra'ayin ka ra'ayin ka ce na karanto mu da kenan ko malam Nasir
a duk littafin da na karanta ba littafi na to kola iya kuyi ne kake da shi na faɗa.
Shi dai Albani ya karanta ra'ayinsa, a ina son tambaye shi, a tsaya tsaya tsaya kan ke yanzu tunda kun yayi maganganu, ina son tambaye shi.
Eh malam.
Ga maganan Albani, Albani ya ce duk wanda bai yadda iyan annabi ɗan wuta bane kafiri ne, kana kan wannan maganan?
Ba na kan wannan maganan.
Na biyu, akwai wani malamin da ya irin wannan maganan kafin shi?
Na'am.
akwai wani malamin da ya irin wannan magana yace duk wanda bai yadda iya annabi wuta bane kafiri ne kafin albani
gaskiya ko akwai ba sani ba
a'a ba ba a'a kawai akwai malami ce ko akwai ban sani ba fa ai babu ne inda akwai da ka sani a'a nace a'a eh a ka amsa gaskiya ka amsa ko ko akwai baka sani ba bismillah ya hakuri malam dije eh muna jin malam
wannan maganganu na albani albani ya yi magana yanzu ra'ayinsa da yake nan ya faɗa ko ra'ayin wasu malamai ne
shi albani eh
ya ce abin da ya kamata sai sai a duba me kana ji to ai wannan kai za ka duba ba ni ba malami ya magana ba malami da aka so mun bi shi a duniya ba malami A, to- to abin tambaya.
da aka so mu bi shi a duniya.
to idan ka yarda haka ne ya kamata a ce ka bar ni na warware matsalarka Aya da hadisi shi ne kawai magana ba To, tsaya da Allah.
mu bi shi babu shi yanzu ta dace da aya da hadisi a ce duk wanda bai yadda iya annabi ya mutu bane kafiri ne ta dace ban yadda da wannan maganan ba ban yadda to ni ma da ban yadda bane sai nake nuna ban yadda ba ai muna a ce ma muna tare da kai kenan sarki zaki ba gaban nayi bayani bane Okay, to shi kenan, ya kuri, shi To yi kenan, bayani.
baka minti biyu, bari mu jira ka, ya kuri.
abin da nake magana shine Eh, a majalisar maka malamai sun kasu gida kashi uku a kan wannan kadiya na, na farko kamar irin su imamu suwidi da wasu wasu wa- wa- wa- da wa- da wa- da wa- da- da wasu su sun tafi cewa iyayen manzon Allah ba sa wuta suka kawo dalilin su ya kuri, ya kuri, abin da ya sa ba da zu malam ya karanta, malam ba za zauna awa ɗaya yau. ya karanta ka ce ya suna shiga ra'ayin shi ne. Shi wannan karatu da Imam Suyuti ya kace ya faɗa, don Allah karanto muna shi mu ga cewa kai ma ba ra'ayinka bane, ya kuri. Karanto muna, mu ga cewa kai ma ba ra'ayinka bane.
sarki zaki Na Abkola.
abin da nake cewa shin duk maganar da mutum ya faɗa don ya faɗa magana da a duba me yasa ya kawo da a duba da dalilin sa Eh, a Allah ya saka maka da alkhairi na ce ba malam ya zauna awa ɗaya o, awa ɗaya ka ce malam ya karanto mana ra'ayinsa ne yanzu kai kuma ka zo cikin minti kaɗan ya kuri don Allah da girmamawa ya wallahi ba zan mun baka lokaci yanzu kai kuma ka zo da girmamawa yanzu kai kuma ka ce mana imamu Suyuti ya ce kaza ba mu san abin da ya faɗa ba da ka karanto mana mu ga cewa kai ma ba ra'ayinka bane so in kawo maka dalilin kuma kana karkar da yayi Eh, na ce, a, in ka gaya muna nan bai da amfani, amma ka karanto muna shi ke da amfani. Karanto ya kuri.
hello Allah ya saka mu kola, ya kuri karanto muna.
kamar irin su imamu suwidi Eh.
irinsa suna tafiya cikin kan cewa iyayen maza Allah ba sa wuta kuma suna dalilan su dalilan su na farko da suka kawo sun kawo ayan hadis ayan da yake cewa ah, ah, maza Allah yana juyawa da cikin ah, mutane masu tsarki har zuwa kansa cikin ah, iyalan maza Allah babu kafin na farko ke na biyu suka kawo hadisin cewa akwai iya an raye iyayen manzo Allah suka yi musulunci kafin suka mutu sun kawo hadisin magana magana cewa iyayen manzo Allah suna wanda ahlul fatani duk sun kawo wannan wani da ke cewa iyayen manzo Allah suna wuta Kola ya kuri, ka fassara muna ne, ba ka karanto muna ba, ka fassara muna ne, amma ba ka karanto muna ba ai.
Ya salam.
Eh. Kola duwa, yana jin da sa ba. In mallum masu ka zo, don Allah zo annabi.
A'a, sarki zaki.
Na'am.
Na fa sai shi malam ya san me nake faɗa. Ba mutum wani wacce ne bane ya san me nake faɗa kai ma ka san me nake faɗa. Magana sai kuma sarki zaki.
abinda muke fata ce Amana ce iya.
Eh.
Akwai wata matsala da aka samu masa an sabani. Za ka kawo hujjojin kowa ne sai mai tsararo sai duba ya ga waye yake da hujja. Waye ka Wannan wannan gaskiya ne.
da tsarki wannan hujja.
Wannan gaskiya.
Yana da wayo.
a afwan afwan to salamu alaikum sarki Ba hujja ba.
salamu alaikum ina so me me kira da Allah ya yi maganan karshe da shi kada ya zama an ɓata lokaci ya ce Eh.
shi abu ɗaya da yake tuhuma ta da shi shine ban da amana na ilimi tunda yana magana yana ce amana ilmiya amana ilmiya to babu komi al'amana ilmiya ah, al'amana ilmiya wannan matsala ce wacce take alhamdulillah na san gwargwadon abin da ya kamata a ce ne al'amana ilmiya bukata a al'amana ilmiya kenan ka ciro abu yadda ke dan Allah a maganar da na kawo na albani akwai wajen da ka ina ja masa ba daidai ba sarki ya tambaya mana shi
Bismillah a kola.
maganar da ya ji na ja na Sarki Na'am.
sarki zaki.
Na'am kola.
albani akwai yanda ya ji na ja ba daidai ba ko na canza masa Ba za ta kai da akan manan a maganar da ya akan albani bane. Ina maganar cewa A, to kai hakuri.
ina wasu malamai suka Am- ce akan wannan matsalar.
Eh, to.
Na albani kadai.
Me Ba su ba ban yi amana ba.
faɗa akan wannan. Okay.
kafin mu je ga wannan sarki Na'am.
amana akan tuhumce ka ne a
na ce kuru malam nasir a shek malam nasir shiga domin sa ta fawa balewa ya kawo da maganan baki
ah to a kola ya ya Amana ya- irdiyya.
da na so mu bar shi a amma sai ya sarki dawo.
sarki to bai kamata kula ya sauka ba abu na farko shine a wurin shi dai ba ba kula da kiran wasu a kiran to eh, to ba komai kaga wannan ya fi cewa ya tuce ni akan abin da ba shi da adalci a kai kai adalci yanzu misali yana kai cewa duk mallumman da zamu kawo a nan malami ya zai awa ɗaya awa ɗaya da rabi awa biyu sarki ma da Allah yana tambaya sarki eh na farko shine wani adalci zan yi fiye da a wai nakan ni- ɗauko
wai ni- a kai kan a wannan ka- wannan kai kai ka daina shiga cikin wannan duk wanda zai tuhumce ka da yawa ni nakan ga eh, zafi ne idan malami ya haɗa zafi eh yanzu da daban malami ya zai to awa ɗaya hausa suna awa to ɗaya zo da mu rabi.
bayi fushi da ya makashinsa kamata in yana yin fushi da maratayin ka sa ne.
karanto abin da malami ya kar inda ka ce a malam ban gane ba Yawa.
yana da kyau malam Yanzu ya a nan fahimtar sarki, da kai.
wannan wanda ya yana faɗa da akan kyau malam benci ya fahimtar ya da cire kai.
hula Sai ban ya gane zauna ba. wallahi sai a kowa nan da fa na zo ce ce ban gane a ba.
sarki ka gayyato shi ya zo ya faɗa abin da yake so Allah ya sa na ga yana Allah ya faɗi sa.
akan benci yana cire hula na ce sarki dan Allah wannan almajirin da yake wannan aikin ka gayyato shi ya zo ya faɗa abin da yake so sosai nan wajen muka yi ta turka turka da malamin su wanda aka turo shi ya zo shi aka yi tun da aka yi zama ɗaya har yau ba ƙuransa ba labarinsa misali nan mutum nawa ne wanda muka zo da sunan manyan mutane ne a cikinsu muka ce dan Allah in dai da gyara su zo mana da shi kuma tare da durkusawa gaban su ni ba zan ma da awan cewa na karanta kaza na yi kaza ba a abin da nake so kawai in dai ka zo da gaskiya gaskiyan ta ma amfani yanzu abin da nan wannan yace ya ce babu amana ta ilimi amana ta ilimi abin da ake fara tuman malami shine ka nakalto mutum maganarsa ba daidai ba shine kawai na farko tukunna ba amana ilmiya bane wai ka je ka dauko wani ne to ne ce to kuma sannan na biyu wani ne yace wani ne yace a nan zamana tunda nake zaman nan ban kawo duk fa zaman da zan yi fa na kawo na kawo hadisin na kawo tahrijin hadisin wani ya rawaita wani ya rawaita sai na kawo mutum bakwai sannan albani yanzu kai da ka zo ka ce min ga hujjansa duk hujja ɗaya idan na zo da ita na wanda suke kawo dalili nakan ɗauko hujjan wa'incan ne yanzu dan Allah nan sai dan ɗauko sun ce ista'zana li a falam ya azalli suka ce wannan hujja ne na cewa iyayen annabi mutum ne nace na rushe wannan suka zo da abu suka ce hujja ne na cewa iyayen baban annabi mutum ne nace na rushe wannan suka ce wannan cewa da eh, ya nemi eh, ista'zana rabbahu fil istighfar li ummihi iyaye shaida ne nace na rushe wannan cewa inna ummi wa ummaka finnari ko ummi ma ummika finnari nace wannan ma na rushe shi to dan Allah anan kai hakuri menene adalci fiye da na je dauko uwar hadisin ni kuma ga wanda nake wa raddi yanzu ina raddi wa albani ko ko in ce ina bayyana kalaman albani sai kuma in tashi in bar albani in je in nemi wanda ma ba ba yi da hazzi a maganan yanzu misali kamar yadda na ja faɗi sunan waiwaye jalingo afwan ni ban ban ga bai kai na ɗauko maganganun wannan in zo in tattauna su ba Allah ya sani shi yasa wanda suka ce masa sun masa tsinuwa
wannan shigo yake gyarawa yasa jama'a na na komo kan wannan ah, zancen da mutane ke faɗa za mu zo yana da kyau malami ya zo one hour two hours ka ce malam a malam ban gane ba malam ka fahimtar da mu wannan yana da kyau amma da kamar a'a malam malam bai kawo hujja ba malam ya karanto malam yayi kaza kaga kuma inda an bibiya an ga ya karanto ya ka karanto ya ka karanto duk wanda muka kawo a sahu- eh, eh, guest ya kamata mu protect shi amanan shi yana hannun mu inna ma malamin izala ne inna ma malamin tijjaniya ne inna ma malamin shi'a ne malamin qur'ani kowane ne amanan shi na hannun mu shi yasa in dai ka zo malam ya karatu malam ban gane nan ba malam fahimtar da mu malam ga yana da kyau amma kan da za ka yi tambaya haka za mu baka amsa kuma da girmamawa wallahi ba ba, ba zan rena ba ma rena ka a ba ma rena kai kowane ne da daraja da girmamawa a network gun malam nasir yana da Uh, problem eh shi yasa jama'a in dai za ku bi kun ga Malam Nasir ya karanto uh, hadisan uh, sosai ya awa ɗaya awa bi kowa kowane malami yazo ya kamata mu mutunta su a yana da kyau ko ya kankantan malami ko ya girman malami a kai dai ka girmama kowa ne ne kai masa tambaya eh, yasa nan inda nake zaune sometimes ya ga sometimes ɗan waye na yan tijaniya ma suna jin haushi suna gani a'a ya nake ya ka wannan abin bayan ya gizal a'a adalci yake son kai sai ga a wasu ƴan izalin sun tara suna jin haushi a ya nake ina kamar na goyi bayan tijani a adalci yake son kai ƴan shi'a sun tara sai su ji haushi a a adalci sai su ji daɗi. amma wanda in yau kai kana cewa ba yi maka adalci ba amma gobe in aka zo aka yi maka adalci kuma kan wasu sai ka ce a wallahi sarki zaki kai kokari wallahi sarki zaki sai kana yabo na amma ran da adalci a kanka ran da adalci a kanka ita wallahi sarki zaki ba ka da adalci wato ko ana so inda za ta bin bayan a san ba haka Habibullah Ahmad a masoyin sarki zaki san da zuwa Allah ya saka maka da alkhairi Habibullah Ahmad a kola ka dade kan la ya hakuri ban ka yi hakuri mal nasa yana da network problem kamin ya dawo a Shek Ridwan ya hakuri zaka kai magana ta ma kai kai ka dan jiwa eh Aji Ali wakila abin haka ne fa a ma Shek Haruna muna tare da kai
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki.
wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam Haruna Ina maka ba- fata alkhairi almajiri dai.
a mala haruna mala amma kun ga to kun gari jama'a alhamdulillah kun ga mala haruna ga wallahi mai hakuri ne sosai mun sha fada da shi shi ma haka ne amma ka gane yana iya amma wallahi bai taba tuguma na ba amma yana ganin cewa a nan ya kamata a yi musu a yi kaza saboda ina dan tijjaniya wallahi ga malam haruna shin nuna ma- malam haruna a adalci ya kamata mu shi yasa yau kasa zo domin ana karatu akan ai muna ka- muna kawo malamin izala nan an zo yi karatu akan tijjaniya kan ina dan tijjaniya yana mini zafi yana mini ciwo amma dole mu ji saboda mun san an zo a kanta yanzu kai kuma an zo ana a kai a kai kamar da ka zo ka ka a i tambaya ce malam ban gane ba ban fahimta ba malam ya fahimtar da kai ehe shi yasa maganar duka kenan adalci ake son ayi malam haruna bismillah
Eh, muna tare da sai Malam Nasir.
eh network ɗinsa ya kawo matsala ya sauka amma zai dawo
Eh, na farko dai ina jinjina a gare shi Allah ya kara masa lafiya.
Amin, amin. Amin, amin, amin, amin, ya rabi.
Da kai duka ina maka fata alkhairi an yi kwana biyu wallahi.
Wallahi kwana biyu tare da kai, tare da kai.
Sannan ku da himma ubangiji Allah ya rufa asiri.
Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
Eh, to abin da nake so eh, wannan kula da ya sauka ya ce kamar akwai sai di Junaidu Abubakar ya yi zage-zage wai ya ci ne masu eh, jalo wai saboda wai ya faɗi maganar da dama a littafi shi jihar jalin goyon gare da.
Ya hakuri, ya hakuri, a tsaya tsaya minti daya. A Adam Hussein, ya hakuri, ina ga baka bibiyar program a my lovely brother, baka bibiyar program tun da farko ba. Malam Nasir yana kaya ka kwakwan shi, ya yau ya karanto muna wannan hadisai duka. Har ya nuna mana hadisan da daban-daban ya gwada shafi da inda suke da volo da inda za ka samu wannan hadisi ya nuna mana abin da shi a malam nasir ado asafilalazi shek a albani ya tsaya yake dogara a kai har kan na ma'aikiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma na iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ba to a bugu da ƙari ma wai hatta auren annabi sallallahu alaihi wasallam a auren iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ah, akwai magana da ya kira kaga duka ya kawo pointin duka kuma ba littafin da ya aka zana wai malam Nasir ya, ya, ya rawaito ko kuma malam Nasir ya rubuta a duka ya karanto mana kuma ya ya yasa in dai wanda ke da inkari akai yayi inkari akan littattafan da ya zo ya karanta mana wayannan littattafan da ya zo karanta mana shi za yi littafi ce malam nan ka karanta shi ba daidai bane ko kuma a nan malam akwai wani domma ko kuma akwai wani fata yasa da ka- da ka kai shi kasan nan she ma'anar she juya ko menene shi ake Haka ya son a zo kamata.
a yi abinda kawai ya kamata a zuwa a a- a- a inkari kai ke amma don me yasa ya karanto don ra'ayin shi ne don menene wannan duka bai taso ba a'a kai ma zo ka Assalamu nuna alaikum.
ra'ayinka
A a, sarki abin da na so dama in yi bayani wanda Allah ya saka alkhairi ɗan uwa suna fahimtar karatu na kuma babu yanda za a yi.
na
In zo na buɗe littafi na albani in ɗauki layi ka duba sarki yadda na rubuta layi ne na rubuta layi ya fi layi na tun daga nan na akan abin da albani ya faɗa. Duk wajen magana albani har na juya shafin har na juya shafin ina rubu kawai iya maganar sa ban tsallake harafi ba.
haka dan na ɗauko maganan daga dogonta daga gindin hadisin da ya fara magana ga abin da ya ce sannan malam ma- maganan sannan nake ban ga wani ya faɗa ba sai ya ce wai in yi adalci adalcin da zan yi so kake in lakkana imam muslim in ce ya ce kaza ko imam bukhari bayan ga wanda ya magana na biyu kalmar wai waye ne waye amin jalungo ne kowa ne to shi shi amin jalungo misali wanda ya ta wayo shi da yayi magana kansa da amin jalungo ko to shi misali da amin to da Jale jalungo ai na dauki maganganansa lokacin da yayi magana akan iyayen annabi na ga maganar wanda tana daga cikin abin da ta haffaza ne ta sa na fusata na tsallake maudu'in afdaliya na ce to bari mu je gindin yadda ruwan take gangarowa. Wanda muka zo muka toshe gindin, wanda yanzu kalmar wai in zo kawai ina magana da wani wanda ban san menene mawkifinsa ba. Yanzu kawai na zo ɗauki wani shi yasa la'alla su ɗin ma sun ga cewa sun zo da za su masa rubin ilimi suka gaba ilimi ke magana ba kawai suka masa abin da yi. Mutum Allah Allah kawai ana cikin zama kawai ya fara zagin iyan annabi. Wanda ya karfafa wannan matsalar albani ne babu wani wanda ya karfafa ta irin albani. kuma nace duk duniya ban ga wanda ya wannan maganan ba ka kawo wanda ya yi magana shikenan sannan kuma duk maganar da zan yi sai na ɗauko dalilin da suka kawo in ce sun ce kaza shi da hujjar sun ce ba haka bane ni kuma ga dalilin na in jiro da ayoyi sun ce hadisu sahihi ne sun ce shi kadai ya inganta nace ba haka bane ga wanda suka fi shi inganci sun ce sai an yi da shi nace a ga yanda qur'ani yace sun ce haka yake nufi baban annabi ne yace waye gaya musu sannan ka ce mun wai sai na ce wani ne yace albani ne yace wanda ni nasa na gani sai ka kawo na wane kai ka zo ka kare wannan din sannan hujjojin da nake kawowa duka hujjan da za ka kawo albani ya ce kaza sai ka kawo ka ce to ni da nake waje kaza misali na ce is azana to rabbi fi ziyarati qabri ummi fa alina li na ne izinin ubangijina ya banni in je in zata mai ta ta kafirci da cikin dingina mata sai kai kuma ka zo ka ce min ƙarya ne baka yadda ba kafirci ne me ya hujjan ka gashi ni yanzu ni ganawa shi yasa nake cewa duk wani hujjojin su sarki wannan fa hadisan da kuka gani aka riko su muna son ayi karatu ne mu ilo innan kan dukan zuban kadan ya zamu musu wannan da ake cewa sai ya haini ake fitowa da su ake cutan mutane su kuma ba haka ya rawaito yanda ya gina a matsayinsa na ne kuskure ya yi kuskure da ya faɗi wannan magana ga ruwayan ta inganci ko mun jingina ta kuma mun ɗauko ta da ruwayan ma'amar wanda al'imamu suɗi ya fito da wannan hadisin ya kawo ta Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace amma fa abin mamaki sarki albani fa sai da yace duk wanda ya magana a wannan fannin jahili ne bai san hadisi ba bai san da ifi da sahihi ba dan san zuciya ne yanzu ni na ga albani wannan kalmar yace duk wanda ya magana a wannan fannin yace ya annabi dan aljanna ne ko ma waye ne jahili ko ma waye ne bai san hadisi sahihi da da'ifi ba sannan dan wuta ne kafiri ne kufrun sarahun kufrun bawahun duk ya dinga gaya wa mutane fuskun fasikanci ne wannan dukkan kalmomin albani ya dinga faɗa wa mutane ni na gaya mai wannan makamanci wannan kalmomin alamun adalci albani ya kamata ka ji zafin ya kafirta musulmi majority ba ni ya kamata ka ji zafi na akan maganar ne ba Allah ka yafe mana kuma Allah ya ganar da mu shi kuma abin da ya yi na ɓarna Allah sa ta'ala karka sa musulmi su kansa. Assalamu alaikum.
To Ustaz Haruna ci gaba da maganan ka.
Eh na farko dai yana jinjina wa sai ji Nasiru Sunna Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ba sa lafiya.
Amin amin Allah.
Allahumma amin alwajin.
Ba da haka nan tambayar da nake da ita na farko zuwa ga yan izala na da yake wannan magana da kuke yi duk duniya suna ji kuma yan izala su ma duk inda suke yanzu suna ji wannan murya ta sawa.
Now.
na farko sun da dai su sun ce cikin hadisi sun kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda su suke faɗa sun ce shi ya rubuta kuma shi ya- shi ya zancen shi ya faɗi magana da aka rubuta cikin littafi ko Mm.
to ni kuma su sun yarda da haka nan to ni yanzu tambaya ta zuwa ga yan izala wahabiya na duk duniya gabaki daya larabawan su da babbakun su da aljannun su to faɗa min shi kuma ibnu taymiya uwaye ne suna ina
Ana mutum eh wannan iya su magana ka yana da kyau amma wannan magana ina gani ana mutum yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba mutum wani mutum yaya annabi yake yi.
a'a A na na fahimce ka na fahimce ka amma na fahimce ka kana kan eh, ma- kana kana da gaskiya amma ai annabi ya wuce a kwatanta shi ma na fahimce ka na fahimce ka amma muna wasu ana wasu yaya annabi okay
Shi ibn Taymiya uwaye na ƴan ahal janna na aka mana aya ko hadisi in kuma ƴan wuta na dan ƴan izala ba su yawan faɗin ƴan wuta na su zan faɗin shi ma uwaye na ƴan wuta na sai uwaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
masha Allah to shi kenan na'am na'am To tambaya ta ta Allah- zuwa ga Sayyidi Malam Nasir.
eh Mhm.
Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce an arwaito wani hadisin shi ma inda ya ce duka tun daga annabi Adamu aka tankaɗe da rairayi ana kiyaye tsafo ne har ya har ya ta kan shi babu inda ya samu wata nasaba da wani haraka ta wadda ba ta daidai ba.
Eh, ku yi haƙuri da mu zo kawai na ruwayoyi.
Kamata ba.
na'am Da wannan hadisi da wanga wanda su suka wajiya da shi wane ne ya tabbata da ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka hadisan guda biyu na ƙarya ne ko kuma wane ne na gaskiya daga cikin su wani na sayi.
Very good, very good question. Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya mun gode, mun gode, wa sallallahu mun gode, mun gode. Now, Ah, So, bismillah.
Abin da kullum muke faɗi kamar yadda ah, ah, sai dai Harun Allah ya saka masa alkhairi.
amin.
Ah, shi wannan matsala ce wacce ta damu albani sosai. Domin a wani irin abin da kuma ya ban mamaki da albani da ya rasa yadda zai yi ya kafarta mu, ya rasa yadda zai yi ya kai iyayen annabi wuta sai ya ce, wai wallahi wannan hadisin ya daga alamun sanin gaibi. Wanda ya karyata ya karyata sanin gaibi da annabi yayi na daga ilimin da Allah sanar da shi. Na ce yau a ran albaniya da annabi ya san gaibu kawai dai aka iyayen annabi wuta. Kaga kaman yana so ya jingina mai daraja amma maƙetaci ne in ban da ƙeta. Wato sai a wajen da zan soki ya ne kai bi ni. Inda mun ce mu muka ce annabi ya san gaibu duniya za ta tashi. Wannan karatu ne wanda suna nan duka za mu zazzo. Kuma wannan hadisai kullum muna ga mutane mu ba mu karyata hadisin muslim cewa ga ma'anar shi ko ga yanda yake. A'a mafarko shine ma'anar da ake jinginawa hadisin muke karyatawa. na farko idan mutum ya cije sai san wannan hadisin bai da wani ma'ana sai wannan ma'anan to sai mu ce ƙarya ne maganan ka da kai da ka kirkiro maganan ƙarya ne amma kuma in ba haka ba magana yana da ma'anan tawili da zai ɗauki cewa Abu Lahab dan wuta ne wannan nasin Qur'ani ne ya tabbatar ko manzo Allah yana jin Abu Lahab a matsayin baffa baba kamar yanda ya tabbata a cikin ruwayoyi wanda suka inganta wanda za mu zo kansu insha Allah kuma wayancan hadisai ai mun karanta Muslim ya rawaita hadisi daga Wasu ibn al-Afsa wanda annabi ya nuna cewa ma iyayensa sun fi kowa zaɓuwa amma albani sai ya kauce sai ya tafi ga wancan wannan gata a bayyana wancan kuma gata nan a cikin eh, ihtimal wanda istidlali ya faɗi a kansa amma albani sai ya ɗauko wanda ba ta da ma'anar da dai ɗauka sai ya tafi da ita yake so ya soki iyayen ma'aiki Allah ya tsare mu Uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sarki zai Na'am kola ya sunan ka daga nake kira?
ina maka fata alheri. Sunana Abba Abubakar Ali.
Malam Abba kana tare da Malam Nasir.
Daga Libya.
Masha Allah, Malam Abba daga Libya kana tare da Malam Nasir ta bari Musa ta fawa balewa.
Ina gaishe da ciki na Allah Ubangiji ya kara lafiya.
Nazir Amin, amin, amin.
Kuma Allah Ubangiji ya saka wuce shi da alkhairi.
Amin ya rabbi, Da amin.
irin wannan namijin kokari da yake na wayar da kan al'umma. Hakika ana cikin wani yanayi wanda wasu masu wanda ake ganin su kamar malamai suna sakin harshe sosai akan janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ahalin manzon Allah Mm.
wannan abin takaici ne kwarai da gaske Na'am.
a zan dan yi magana ne akan wani bidiyo da kaga yana ta yau
Eh, mutum ne wanda ya zo yi karatu a wannan shafin naka akan albani wanda a lokacin na yana cewa ma karatun zai dinga yi duk sati zai dinga yi duk sati yana warware irin a karatun da kishi na yake yi. to kuma sai muka ga satin farko da ya zo bai tsara dawowa ba sakamakon an yi masa wata tambaya ya ce bai yi niyyar amsa ba ban san dalilin da ya sa ya ce bai yi niyyar amsa ba sannan kuma akwai wata an shigohi da ya yi amfani da ita wajen ya yana da kyau a sheshi na ya warware wannan shigohin eh, ya lissafo wasu malamai ko in ce ya lissafo wasu jami'o'i da wai alba aka nemi albani kamar jami'ar ah, indiya da jami'ar Korea da sauran wasu zan iya manta da ban rike su ba eh.
amma ya lissafo jami'o'i wanda wai aka nemi albani ya je dinga koyar da ilimin hadisi a wajen to wai sai amfani da wani salo ya ce idan har albani bai tantance zama Cancanta malam ba. To, a hadisi aka da wakalla ya bolara.
wannan jami'in yin za su nemi shi. to yana da kyau a yi na warware wannan UR da ya sa wa al'umma Na'am.
don na ga wasu yara suna ta rubuce-rubuce kan irin wannan magana da ya Allah ubangiji ya taimake ku Amin.
Allah ya kara shi shi na Allah ya Masha Allah, mun gode.
Allah ya saka alkhairi sai dai Mun gode, mun ya gode.
Allah kuma ya zaunar da mu da ku gaba ɗaya lafiya abinda nake so na ɗan ƙarasa kan jawabin sa yayi jawabai masu muhimmanci Eh, a magana na ƙarshe da yi na maganar albani a, cewa wai eh, wai wani ya zo ya ce jami'o'i sun neme shi ya karantar da hadisi in bai cancanta ba yaya jami'in da su neme shi to na farko shi jami'a ba cancanta bane na farko jami'a da ake samun ga malami da yake karantarwa a zaure ɗalibinsa kuma shi ke karantarwa a jami'a. Kuma in malamin ya je zai koyi karatu a gaban ɗalibin. Amma kuma an dawo gida shi zai karantar da shi.
na'am.
Meye ne dalili? Albani ya samu ƙarfi da gwamnatin ƙasansa. In buga mana misali, ai ga Honorable Minister Alaramma Isa Alfantani. Kwanan nan aka zo aka ce an bashi an bashi menene suna bin Ah, an bashi professorship an ba shi professor. Amma ASU ta Najeriya ta zauna ta ce ita ba ta yarda da nan professorcin ba saboda ta fahimci akwai wani abu lauje a cikin naɗi. Jami'an da suka ba shi suna sane ne bi suna sane. Eh, Duk jami'an da ta kira albani maslaha ta gani kamar yadda aka ba wa Fantami professor. Suka ce su ba su yadda ba ASU Najeriya gaba ɗaya suka ce su yadda ba. Suka ce su suna ganin bai cancanta ba. To a wannan zamanin me yasa wasu suka bashi maslaha su suka gani ko kai ne kake da makaranta ka ga kana da maslaha wani abu misali kake nema gwamnati ta maka ba za ta yi ba sai ta hanyar shi sai ka ce zo mu- zo mu- zo zo zo zo honorable ga mas- ga ga, ga mukamin professor shi kai yanzu professor ne sai shi je maka gaba ka ta sake ya sa ya je biya maka bukatar ka to a wannan zamanin duk wata jami'a da ta nemi albani to ta neme shi don biyan bukatar ta ne amma mutane su sani jami'a ba ita bace hujjar hadisi mun zo da wayanda suke su ne dakan daka shi kan daka kan kadan bakin gado a fannin ilimin hadisi ka isa kaza da su ana maka maganar su al-imam al-khatib al-baghdadi ana maka maganar irin su al-imam suyuti irin su al-imam al-imam al-imam an-nawawi da makamantansu wanda fannin hadisi fannin su ne kuma ba mu samu malami ɗaya da ya karyata su babu dukkanin malamai sun yi jima'i akan wannan bai cika sharɗan ɗalibin hadisi ba har yau kuma ba wanda ya kai tabbatar da za a tabbatar da wanda aka yi da aka turo su aka ce su da sun sun jarraba wani abu amma dukkanin wanda ya zo kun ga ai abin da wannan mai faɗi akan bencin ne da ya faɗi a benci ya tashi ya ce shi abin da ya dame shi yaya ma za a yadda a zo a tattauna da ni akan wannan matsala saboda me yasa ba mafita mafita ɗaya ne shiru a sukutu kuma rigan duk abin da muke faɗi sun yadda suka yi shiru saka da Allah malam wannan ba shi ba bace duk wanda ya rubuta ka tambaye shi jami'an wani littafi aka tu- wani littafi ne aka ce jami'an ta san hadisi duk ita ma jami'an duk jami'an ma da aka rubuta maka sunan ta ne albani karantar da hadisi to akwai question mark akan jami'an a fannin hadisi tana da question mark tana da question mark akwai ayar tambaya wanda muna so mu tambayi mu binciki jami'an waye da waye ne suka bashi tabbacin matsin biyu ne in ma ya zamto an zo an musu barazana da labari kamar yadda aka yi wa malamin tarihin nan Ragib Dabbah wani matashi zai bashi labari sai kai albani ya san hadisi kaza kaza kaza sai ya dauru akan labarin mm, wanda bai sani ba shi malamin tarihi ya rubuta masa tambari cewa to ga ijaza zan baka a fannoni na gashi nan na tarihi da sauransu. In ma ya zamto su ma wani ne ya je su, in ma ko wani kwamishinan Saudi ko wani wani ya je ta musu kai ku ɗauke shi za mu taimake ku zan ba ku kuɗi. Kaga sai su ɗauke shi, kaga wannan na farko sun yi maslaha. In ma na biyu su wa'innan ɗin jahilai ne a fannin hadisi sun jahilci malaman farko. Shi ne suka sake layi suke so su ɗauko wanda bai cika shatsan ɗalibi ba. In ma na uku imma na uku kai har a za ta jima na hudu imma na uku shine ya zamto wa innan jami'an da suka dauke shi alimin hadisi a'a su ma kamar yadda nace ko an ba su labari ko sun bi maslaha
Alhaji Afirka. Oh, oh, oh, network. Alhaji Afirka san da zuwa san da zuwa Alhaji Afirka.
Sun ɗauke shi ne a matsayin in ja'akum. Wani ne wanda bai san fannin hadisin bai zo ba su labari. Ko kuma ya zamto sun ɗauke shi ne akan son zuciya. Ko kuma ya zama ba su san fannin hadisin ba ne. Ko kuma ya zamto maslaha su suka bi. Ko na biyar shi ne ya zamto su wa'innan jami'an da suka kira shi karanta da hadisi sun kira shi ne domin kawai ko ya shahara ko kuma babu masu karantarwa suka ce zo ka karantar amma abin da muke bukata ba wai jami'a ta nemi shi karanta hadisi ba kawo jami'an da take albaniya suka sharɗa hadisi wannan shi matsalan mu ba mu taɓa tattauna kan cewa wai albani jami'o'i ba su yadda ya karanta da sunan babu ruwanmu da wannan ya sun yadda ba su yadda ba da ba amma sharɗan cewa ya fi buhari ya fi muslim amirul mu'minina alhakim fi fannin hadis shine muke bukata ka kawo jami'ar da ta tabbatar wa duniya cewa albani din nan ya cika wa'in shirkan wannan shine kawai karatun mu saka duk wanda ya je baku labarin jami'a kaza ta tafi ai ba hana ba ni ma yanzu jami'a za su iya nema na misali za su iya misali in sun ga dama ko yana da alaka da su in sun ga dama ba za su yi ba rashin jami'a ba su nemi ba shi yake nuna ban sani ba rashin kuma sun nemi ba shi yake nuna cewa sa sun nemi ba shi yake nuna na sani ba saka abin da nake faɗi shine cika sharɗa daban jami'a daban jami'a mun santa mun san professor a fannin islamic a wasu jami'a mun ji labari daga bakin profeso ba baki na ba daga bakin profeso yake bada labari akan wani profeso yace profeso ne amma bai iya rubuta text na arabic ba zai iya rubuta maka fatiha da larabci ba amma kuma profeso a fannin islamic ma'ana in an zo ana maganar musulunci in zan magana za ce ka kai kai shiru ni da na rubuta qur'ani a allo far far far far da na rubuta in wanke rubuta wanke shi yanzu an zo idan aka rubuta fatiha ba zai iya rubuta ta da larabci ba sai na gyaggyara mai amma kuma profeso ne me yasa ya cika sharuɗan da ita jami'a take bukata na kaji turanci da sauransu da sauransu saka akwai sharɗi na malaman hadisi daban sharaɗin jami'an sai mu tambayi jami'an kowace jami'a tana da curriculum ɗinta menene curriculum ɗin wannan jami'an yaya ne curriculum tsarurrukan abubuwan su sai mu duba in sakura irin sai zalanin shikenan a canza a saba a shikenan shikenan amma in dai jami'a ce wacce ta tabbata jami'a tace to ga albani shine shehin ilimin hadisi to wannan jami'an tana da kushin malam yayi magana Wassalamu alaikum.
Eh, to, muna tare da babban shehi na Sheikh Malam Abdul Fatai Sani a Tijjani akan wannan layi.
Na'am.
Haka da maka Allah da zuwa. Wa alaikum salam. Allah taimaki shehi na, Allah taimaki shehi na.
Ahlan bikum shi albati. Ahlan bikum.
Eh, na'am.
wanda aka zuzzuba.
Na'am.
Ah, Alhamdulillah zai bi san da aiki.
Na'am.
Shi albati ahlan.
To, ah, ah, masha Allah. Sai sarki zaki Na Sheikh.
ah, mutane da maganar da nake so zan yi.
Na.
Bisa izinin shawa wanda asir.
Insha Allah ai daga daga yanzu ta ci lokacin ka ne.
Eh,
Eh, wai Insha Allah.
wai cewa da wanda suke a albani an ba shi an ba shi damar ya koyar a wasu jami'o'i ya wuce yawan mamaki na farko akwai abin da wai malaman balaga suka ce wai alkhabar ya hatamilu su da kawal kaziba yawa shi labari in ka bayar zai iya kunsan zai iya zama ƙarya zai iya zama Ku kunna ku gaskiya.
ji. Ku kunna ku ji. Na kashe na.
Ab- abin da yake akwai shi ne da su waɗannan masu faɗan maganar nan sai su kawo mana takardar da jami'in nan da ba shi na cewa gashi mun neme shi ya zama ɗaliban hadisi ba kawai su kawo mana labari da kakar dan kuregi kawai an neme shi ya zama ɗaliban hadisi sannan maganar da shuwan man nasir ya yi da sa- da yawa za ka samu a fannin ilimin hadisi da ake magana da nan akwai waɗanda su suna koyarwa a jami'a a kuma fannin musulunci islamic studies din amma abin da zai baka mamaki wallahi tallahi mutanen nan ba su da alaka da ilimin addini ta kusa ko ta nesa Hmm.
ni din nan kaga sarki zaki banni na ilimin ah, fannin ah, islamic studies na karanta Na'am.
a jami'a.
Mm.
So amma ni na san profesa da ya shigo yana mana karatu. Wato shi amma na san abin da profesa ne ke faɗa akan ilimin hadisin da ake magana. Yanzu sai yana mana dictation muna rubutawa iblaki Eh, yana faɗa mana rubutawa. Budan bakin sa sai ke cewa innal umara'a akrahuna ala kitabatil hadisi. Akrahuna da Subhanallahi. Akrahuna ko akrahuna?
sarakuna a karahuna sarakuna su suka fi mu kin Inna lillahi.
Ah, shi kuma abin da ake so a faɗa ana so a ce sarakuna su suka tilasta mu suka ce Akrahuna. Eh.
akrahu da shi kuma yace akrahu da a lokacin ba zaman cewa wani bai rabe yana kusa da ni yake cewa yake tambayar sa profesa akrahu da ne ko akrahu na yace a a akrahu na yadda na faɗa haka za ka rubuta faɗa gaban mu akai
Kuma profesa ne.
Profesa ne. to amma yanzu kan da shan banda ne faɗa za ka zo ka samu a ce dan profesa ne inda zo zai yi magana a ce kai jage ne ga mai wanda yake da profesa wanda shi profesa ne a ilimin bangaren addinin musulunci kai za ka zo kai magana takarda ba ita ce take gwada wannan ba a ƙasar albani ya karanta duk jami'a duniya shi yake karantar da ilimin hadisi shi ke gwada ya zama malami a bannan ballantana ilimin hadisin nan abu ne mai sauki fa sarki zaki yana da sharuɗa ɗaya biyu uku hudu in ɗalibi ya cika wannan sharuɗan ɗaya biyu uku hudu sunansa ɗalibin hadisi in ya cika wasu sharuɗa na gaba ɗaya biyu uku hudu sunansa malamin hadisi to ko maganar da ake albagi bai ma cika sharuɗan ɗalibin hadisi ba ballantana ya zama malamin hadisi irin wannan tsallan baɗake da su yal daga isu ɗaya aka yi su sittin yaushe ake haka ya kamata a daidaita al'amura ba da haka ake yi ba kuma magana ce guda ɗaya kullum tambayar da har yau ba ta da ansa albashi albani waye malamin sa a fannin ilmaji shi ku nuna mana malamin sa kawai sai dai a ɗauko jaridu su ne malaman sa amma ba wani mutum mustaƙili da ka isa ka nuna ka ce zagi wanda ba shi ya bashi ijaza ijaza ita sai mi ijaza kawai shi take gwada cewa ina kafin ijaza sai an zauna ya zauna a gaban sa yayi karatu suna kamar sayan karatu wato waɗannan abubuwan yana da kyau da Allah mutane su gani ba na abu ne na hayaniya cewa bai san ilimin hadisin nan ba ba wai yana ta kashe tauye girman sa bane da sauran nawa ne ba su san ilimin hadisin ba babu abin da ba za ka yarda da shi ba Allah ba ake abu a taki al-Imam al-Bukhari a taki al-Imam Muslim a take duk waɗansu malaman hadisi da suka zo baya irin su Ibn Hajar su al-Imam Nawawi su al-Imam Sayyid waɗannan duk a tsallake su a ɗauko wani bature daga Albaniya kawai fi sabilillah wa rasuli a zo a kakaba mana shi karfi da yaki ko muna so ko ba ma so sai mun yadda wannan mu shi ba yadda ba ba wai muna muna raina shi ko muna abin da ya samu Allah ya mai albarka amma dai mu ba za mu shi shi akan waɗannan ba ba mu da buƙatar hadisi Albaniya ce mana ya inganta ko ya ce mana bai inganta ba da wannan faɗarsa da uwar ubansu ɗaya duka ba wani bambanci ba mu da wannan bukatan wannan shi ne magana ta gaskiya abu na gaba ko yadda da nake so zan yi magana akan iyayen ma'aiki sarki da shi ina cewa musamman su yan izara masu wannan ra'ayin na mutum iyayen ma'aiki ina musu nasiha da su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah waɗannan abubuwan da suke yi su duba su gani cewa Allah ne ya tashi da abin da ya raba annaba Allah girmama abin da yake kowane abu in ya raba annaba abin sai ya zama babba gari da aka haifa annabi ya zama na yafi dukkan garuruwa saboda an haifa annaba ciki garin da annabi ya kaura madina tafi dukkan garuruwa saboda annabi ya kaura matan annaba Allah ya ce ya nisa annabi na sunna ka hadin min nisa in takaiti Allah ya ce matan annabi sun fi matan kowa sahabban annabi Allah ya ce radiyallahu anhu marzu an saboda dukkan sun fi kowa. Allah ya zaɓi sahabbai saboda sun zamanto sunan su sahabban annabi. Ya zaɓi wasu mata ya fifita su akan mata duniya saboda sunan su matan annabi. Hatta gari ya zaɓi gari ya fifita shi akan garin saboda annabi garin ya raba annabi. Amma ya zama da kudin da annabi sai fito. Ya ce su kuma su ne mashirkai. Ba yi ba annabi adalci ban an yi haka. bayan annabi adalci ba kuma wanda yake faɗan wannan maganar wai fa cikin zuciyarsa burinsa annabi ranar lahira yake fishi da iyayensa amma kuma annabi ya bar iyayensa su biyu sai tuna abdullahi da sai tuna amina alaihi wassalam annabi ya basu sannan batun cewa musulun ya rawaito musulun ya rawaito musulun ya rawaito su san abu guda biyu matsalar mutum ya yi magana akan fannin da ba nasa ba al'imam musulun da ya kawo wannan hadisin sarki zaki akwai abin da suke kiransa akwai bambanci tsakanin asubutu da al'isbat. Asubut hadisi cewan ya zo a cikin musulun na am, tabbata zalik ya tabbata ya zo. Amma al'isbat ka tabbatar min da cewa annabi ya faɗa kuma nan tashi hankalin take. Hadisin ya zo a cikin musulun ya zo amma tabbatar min annabi ya faɗa. A nan ne za ka ga kanka ya yi burbura ba ka isa ka tabbatar ba. kamar yadda aka ji hujjojin da shugaban ban Najeriya faɗa. Sannan malaman mu sun faɗa cewa walaisa bisayi والضعيف قصده في ظاهر للقطع والمعتمد in sun ce hadisi sahihi ne ba su da nufin ɗari bisa ɗari haka yake annabi ya faɗa ba in sun ce da ibi ne ba su da nufin ɗari bisa ɗari annabi bai faɗa ba su malaman hadisin suka faɗa haka to kuma maganar da duk ake yi dinnan sarki zaki bambancin su wanda suke cewa su al'imam muslim sun kawo da su irin waɗannan mutane su albani da wanda suka biyo da da wata waƙifi da waɗanda suka biyo bayan albani da abin da yake faruwa shi ne shi al'imam muslim zai iya yiwa ya kawo hadisin saboda ya ji ana faɗa kawai ya kawo shi a isra'il su baya amma hakikanin abin ba lallai ya yarda da shi ba tun da misali in mun lura ya kawo hadisin da a zahirin su suna kore wancan hadisin kaga yana gwada maka ra'ayinsa shi dai ya rawaito bisa ka'idar ilimi amma ra'ayinsa ga wasu hadisi ya kawo wanda sun kore wannan to maganar da baki su bayan izala sukan rawaito hadisin nan ne ta hanyar jin daɗi suna nuna iyayen annabi suna wuta suna jin daɗi ku yi abin da duk zamu ko jala jalin da ake maganar sa anan me yasa bai fito da hadisin iyayen annabi suna wuta ba sai da ya lura masoya manzon Allah suna farin ciki da samun annabi suna murnar maulidin manzon Allah da ya rasa yadda zai bata wa masoya annabi rai sai ya ce to barin gaya muku ga yadda zan bata muku rai iyayen annabin na kuma suna wuta. To irin wannan abubuwa su akwai bambanci da tsakanin wanda zai zo ya karanta hadisin yana takaici da kuma wanda zai rawaito hadisin ya faɗa hadisin yana murna yana jin daɗi. Su murna suke yi suna jin daɗi iyayen annabi suna wuta. Kuma wannan hadisin amma barbatun wani tawilin amma je ba tawili su ta bayan da suke faɗa gaba ɗaya hadisi ne a hadi sarki zaki akwai abin da ake cewa hadisi a hadi gashi yana cikin musulun ko karfin azizi bai kai ba hadisi in an ce hadisi azizi shine wanda ya zama da mutane biyu sun rawaice shi a cikin kowane tabaka daga cikin tabakokinsa to amma ba hadisin ko karfin azizi bai kai ba hadisi a hadi zanniyar subuti watakila ya faru watakila bai faru ba amma fi aksarin halinsa shine fa zanniyar subuti ne watakila ya faru watakila bai faru ba ya ci karo da aya alqur'ani wacce take ita kuma kafaiyu subuti kafaiyatu dalala ta tabbata kuma ma'ananta guri ɗaya gashi nawa ma kunna ba su bina tana ba su rasula ya aya ga hujjoji sarki yaki an gwada wanda iyayen annabi ba sa wuta in kana son annabi kai ne kaura annabi ne ya kamata kai sai ka rike hujjojin da suke gwada iyayen annabi ba sa wuta amma sai ka rike hujjojin cewa suna wuta kuma sannan ka zo ana magana annabi sallallahu alaihi wasallam wani salati za ka yi wa annabi ka cika zuciyarka da kinsa wannan matsalar akwai hatsari mutane suna ɗaukan abin nan da wasa billahi lazi la ilaha illa huwa mutum sai mutu ba imani sannan kuma ga mutum ta zo kana ta magana cewa an taɓa sahabban annabi an taɓa sahabbai duk girman sahabin annabi waye ya kai kuran takalman sai da suna amina ba wani sahabin da yake gaba da iyayen annabi dukkan su albarkan abin da na da amina ta haifa suke ci albarkan abin da sai da abdullahi ya haifa suke ci amma ku ta kumfan baki an taɓa sashi an taɓa sashi amma iyayen manzon Allah kuma ku zo ku kai su wuta wannan abubuwan akwai tashin hankali ba wanda muke gaya mutane idan da mutum ka iya irin wannan maganganun shi ne wa shi kai in Allah ya jarrabu mutum da sai ya ji kuma da ya kokari ya ce su ba shi sannan su wasu irin wannan maganganu muna nasiha su duba su ji tsoron Allah su duba su ji tsoron Allah abin nan da suka yi wa annabi kullum kana sallah biyar ladan sallan nan ba wanda ya nuna maka annabi ne ya gwada maka ya gwada maka ga hanyar wuta ka guje ta ga hanyar aljanna ka bi domin ka tsira ya nuna maka ka san Allah ka san kaza amma ka rasa da ni za ka yi wa annabi sakamako sai da ka kalli ka ce ya yasa sana wuta ba yi wa annabi adalci ba ba yi wa annabi adalci ba mutanen mu su kiyaye wannan abu akwai hatsari akwai hatsari su kuma ƙara zuwa su yi nazari hadisin nan su yi su tambaya duk duniya dai malami da ya sani wannan hadisi ne a hali kuma zanni ya subuti ne tabbatar sa watakila an faɗa ne watakila ba faɗa ba shine zanni ya subuti to to da abun watakila abun watakila zaka kafar su kiyaye Allah annabi ya zo ya cuci duniya gaba daya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nazira Allah ya ce mun turo ka dukkan mutane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mun turo ka dan ka zama rahama wa dukkan dalibai ba baki daya amma duk a talakai baki ɗaya din nan da aljanu da mutane da tsuntsaye da dabbobi da sama da ƙasa da mala'iku da ruwa da iska annabi duka rahama ne wanda annabi bai zama musu rahama ba shine iyayensa guda biyu ranti
Amma shai maganar ka gaskiya ne saboda shekara ukun baya da wannan zance ya tashi sosai daga Ghana mun taba program gaskiya shi na ce she ni na ce to Allah ina roƙonka duk inda za ka kai iyayen annabi ina so nima Allah kai ni wurin na share musu takalmi ko da cikin aljannan ne eh ko da cikin wutan ne to na goma ta Allah kai ni wutan wallahi na samu malamin da ya kira ni wallahi yace wai in yi istighfari kuma in sake karban musulunci saboda wai kamar nayi wa Allah shi shigi cewa haka wallahi shayi mu ma muna faɗa ga shi akan mimbari Allah duk yadda iyayen manzon Allah suke ka kai mm duk yadda ba sa gurin Allah kar ka kai albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ashe yau- yau na samu fatina kenan ba ni kada ba ke wanda shi ya faɗi wannan maganar ka gaya mai kowa shi yake bukatar yi istighfari Mm.
kuma jaddada musuluncinsa ba hali ni yanzu kana ce min iyayen annabi eh, suna wuta kalli ka ba mazaunin musulmi sai dai ya rage kawai da wani usulubi ka faɗa ka faɗa ne da usulubin hakaitowa ko kana faɗa yadda izala suke faɗa suna maimaitawa suna jin daɗi Mm.
suna rawaito ai ba mu muka faɗa ba ba mu muka faɗa ba ba mu muka faɗa ba wani ne ya faɗa wanda ya faɗa ɗin masumi ne ko sahabin annabi ya kai ba sahabin annabi ba da liman musulun bayan shi annabi da shekara ɗari biyu ya rawaito maka abu kila wa kala zanni su hutu kawai ka zo kana magana kana kai annabi kana kai iyayen annabi da ana magana kuma bi fi sabilillahi wa rasuli wai masu wannan abu kuma sai su tashi su ne wai masu magana addini amma dai anan ya kamata ki wani insaji guda ɗaya shine anan sarki zaki muna jinjinawa na kwarai da gaske wasu daga cikin malaman isala da suka fito suka gwada wannan abu ba shi da shi haka wannan abin a shi jira musu ne akwai wani ah, ina tsammanin ko da ta sharif wani ne wujud shugaban nasir
eh Sha- Sha- shagman eh, shagman nasir na'am Assalamu alaikum.
wa alaikum salam alisala shugaban nasir wani Na'am.
sunan mutumin nan sharif wani ne wanda ya ce bai da iya annabi suna wuta ba wanda ya wuce aljanna Oh, some- something beach ne ko? Something beach dai ko?
eh Eh, sharif ce ko beach ne ina tunanin.
Turanin Zala ne Eh, amma ya fito ya ce bai yadda da iyayen annabi suna wuta ba.
na'am Wannan abin a cikin yana mai damu da kuma ni mai godiya Allah ya saka da alkhairi sannan abu da biyu Amin.
akwai a wannan Abbas Jega.
na Malam Abbas Jega shi ma na ga bidiyon sa da su a mala ba je gashi ba ya raddi kwarai kwarai kwarai da su ya fito ya yi magana ya nuna wannan abin ba wani ba wani alkhairi a cikinsa. To Na'am.
kaga yana ɗaya daga cikin abin da ya bata duk a nan in ka gane za ka ga jelantar waɗanda koma bakinsa.
Mm.
abin da ya faru shi ne duk abin da za su ke bandewa wannan hadisin da cewa yayan annabi saboda albani ya yi rubutu a kai ya tabbatar da hadisin su kuma da su karyata albani wanda su tabbatar yayan annabi su rauta ka zaɓi albani ya kai yayan annabi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Na'am.
kuma kuma me hikimar faɗa sarki zaki inda manzo Allah ga wasu daga cikin sahabbai za su zo ah, za su za su za su za su za su shiga za su ga iyayensu yan wutan Allah na ya ce kar ku dinga zagin waɗanda iyayen suka mutu saboda za ku dinga kar ku dinga zagin matattu saboda za ku dinga cutar da rayayyu annabi ya ce ga haza ikrima kan atakum musliman fala tasubbu abahu da ikrima ya zo muku dan Abu Jahl ba annabi ya ce ya zo yanzu ya musulunta kar ku yadda ku zagi babansa to ya dan Abu Jahl annabi zai hana a zagi babansa wasu sun zagi wata daga cikin 'ya'yan Abu Lahab manzo Allah ya tashi ya yi fada ya ce ya ce ni za ku dinga cutarwa da zagin dangi na saboda wula na ciki da sauransu irin waɗannan to me yi maka kana musulmi kawai ka dinga haka yake yayan annabi haka me suka maka me suka me sai da tuna ajiyar da maka me sai na billahi maka me suka tsare maka ba su hana ka ma Allahu ba su Akbar.
hana ka musuluncin da ɗansu ya zo da shi ba amma haka kuma kana kai su wuta me suka wanda haka kurum wannan abun akwai takaici Abun ba daɗi kan.
Allah ya yesu Allah ya daɗi. Allah ya gare mu.
Amin.
Allah ya kare mu.
Amin.
Allah ya Amin. Allah ya kare mu ya kare. Dangin mu ya kare mu soyin mu ya kare mu da muke tare da su baki ɗaya.
Amin.
Mun gode Shalfuti, mun gode sosai, mun gode.
Masha Allah, Allah salamu ya alaikum kuma wa kuma rahmatullahi wa barakatuh.
mun gode.
Alaikum salam.
a ba ina gani magana ta Sarki kawo zamu cewa ya sauka?
isa haka amma ko Eh, wani insha lokaci Allah.
kan layi ya dade kan layi To eh bismillah, kan in na kai dade shi bari sai dai ku baka minti daya ka sai in tashi.
ya ku suka wuce minti daya ya kuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam isa ko Eh, Malam Isa, ina gani magana sha abu sai kawai ma ya isa za mu duba mu tashi, amma za mu baka minti ɗaya.
Me ba sani ko yana tambaya?
ina godiya ta musamman ina ma a shek nasiru sunna fata alkhairi Allah ya ji.
ina Allah ya ji.
gaisuwa ina godiya kuma Na'am. Na'am.
ba abin da za mu ci a sai fata alkhairi zuwa ga shehi Allah ubangiji ya sa alkhairi daga ciki Allah ya bada lada Amin.
Duka Albarkan manzo don Allah.
kokarin da kuke yi muna ganewa karatun kuma alhamdulillah ana ta hito muna da abubuwan da sun ta shige muna cikin duhu wassalam ina muku fata Allah ya Allah saka maka ya saka maka da alkhairi.
kyau. Mun gode.
Jama'a masu Ni kira farin kuna ciki hakuri da wannan a kokari. Ina ba da hakuri ni ma Eh, saboda to shai wai ya isa haka ku yi mm, hakuri.
ina ba da Ai hakuri ana nan insha za ku Allah.
sati.
Wani sati albarka annabi in Allah da muna fatan a samu da addu'a Allah ya sa mu samu damin yi.
Insha Albarka Allah.
annabi sallallahu alaihi Insha wasallam.
Allah.
Insha Allah. In Allah ya
To, eh, eh, shai mun gode maka da wannan ah, To zance sarki da mun karatu gode da kai wannan himman ku ne, himman ku ne sarki.
Ah, ba shi ya haba. Ai, in Eh, ba ku, insha Allah.
in ba ku ba za mu samu wannan haske ba.
Eh, eh, a Za wane mu mutum, gode wane maka mutum.
sosai da wannan Wane mutum.
haske da kake Allah ka fito mu a baki ba mu daya.
sosai. Ah, Allah kuma jama'a ka fito har mu wa yau baki ina daya.
karfafawa akan ah, masu kira don Allah. Ah, kowa za ka kira kowane malami ke karatu, ka yi kokari ka ce wa malam baka fahimta ba baka gane ba. ya fi da muna gan domin wasu mallumman ba haka ba ne kaga a nan muna samun mallumman kyauta duk mallumman gaba da muna samun su kyauta amma kada kanka wa- eh, wala Allah malami ba inda yake da yake karatu ko an ce ka je wurin ba ba ne ka je wurin ba wala Allah kana kana eh, Kano shi yana Bauchi ko kuma kana shi yana Kaduna ko kuma yana Abuja ko yana akwai nisa kuma ko kuma a in an gama wurin taro ba za ka je kusa da shi ba wallahi ko an baka hakuri ba za ka je kusa da shi ba yasa wani kiran da za ka kira kana ganin ka a yanzu ka samu malam barka ko kai wasu zantuttuka da bai dace a gaskiya ba za mu baka wannan dama ba abinda kawai zaka ce wa malam malam ban gane ba malam a fahimtar da mu a haka malam a haka kamar kan da in ka kira ba mu san ka ba amma muna mutunta ka yasa in malam na karatu kai kuma ka zo ka mutunta malam yasa duk wanda zaka zo a maganganun ka a ai malam bai karanto ai malam ya karanto ai ba a insha Allah kai zaka karanto muna ba malam ba Mm. Mm.
eh eh
Allah ya saka kai.
Na gode, na Mun gode.
gode, Mun Adam.
gode.
eh, Na gode, Sa- Malam.
Salati salati kafa daidai. Allah ya kara wa iya annabi daraja, ya Amin.
kara musu karamci.
Amin.
Mu kuma muna tawassuli da darajar da Allah ya musu.
Amin.
Allah ya mana alkhairi, Amin.
zahiri da batini.
Amin.
Kuma ina eh, gaisuwa ga yan uwa da suka taru musamman akwai wan mu sai dai abubakar wanda ga sun muna tare kuma a wajen wai ba su da karatu da social haji da kowa da kowa Masha to Allah.
Allah ya saka ma kowa da alkhairi Na'am.
Allah kuma ya taimako kuma sarki a- a- Allah ya saka alkhairi duk Amin.
Allah ya ba mu albarkacin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi kuma muna kira da babban murya zuwa karshe wallahi da yawan mutane su sani mu ba makiyansu bane kamar yadda na ga ah, ana ta kawo mun cewa wasu jaridu na wahabiya ko na izala ko makamantansu suna rubutu a kan mu cewa mu makiyansu ne wallahi ba makiyanku bane ni da so nake yi idan na bar karatun nan ko za ku fi kowa damuwa saboda me yasa da yawan ku ba ku san an ma waye albanin ba wanda anan muka zo muku ibn taymiya da kansa ya kafirta shi yace ba mu'tazile ne anan muka zo muka karanta to ya kamata a ce a irin karatun da muke za ku bibi abin da ma ya daidai da aƙidan kuma ku ɗauka. Amma ba haka ba ku da da yawa aƙidan kuma kun saba da shi. Ku Allah kun ce Allah yana zaune a sama shi ya ce a ya ce bai yadda ba Allah yana ko ina. Kuka ce Allah nan yana so kowa ya faɗo ya ce kai ba zai yi ba. Muhidin bi kulli shay. Ku faɗa a nan ya faɗa a can ku faɗa a nan ya faɗa a can duk an yi haka. To irin wa'innan mas'aloli suna nan ko ba dan ku yi imani da girm kare manzo Allah ba ko dan kare aƙidan ku. Da ku yi sauraron wasu abubuwa da wanda ku kun yi ittifaƙin shi bai yadda ba. yanzu misali ina ina laifinta yanzu fa malamin da ya tashi almajirin alban da ya tashi cewa yayi duk wannan maganar izalan bakin kura ne suka sani ma'ana izalan jos su ne suke yada zagin albani ni ma na ji nake yi. wani kuma ya ce a kwangila ne yahudawa suka bani in rushe albani kwangila sarki yahudawa ne suka ban kwangila
ya kamata mu raba shi
gudumawa na nauyin wannan karatu da muke a na kan iya bata lokuta na na bata satuttuka na kawai domin karatun albani amma na san ko nan gaba ko yau abin da ya sa na tsaya ba wai albani bane da mana a albani ya kewaye komai ne duk wani abu na musulunci ya rike shi a hannunsa yanzu sai ya motsa abin yake motsa su to sai na ga cewa in tsaya ma ina wani ɗauko topic kaza topic kaza in bi ka mana da duk dalilan ta murar ita shi ne kawai sunar ba wani abu shi kaɗai ne sunar amma albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ni da wannan nasihar la'alla za ku gane wasu wata ran nan gaba sarki ka rubuta ka aje akwai malamin da zai kafa hujja da karatun da muke
a sosai sosai wannan wannan wannan haka ne Ajiya wai saka, ajiya ni wakila Malam Adams suna muku godiya ga musu.
kuma yi to ai al- ita gaskiya da yawa in ta zo gaskiya da yawa in ta zo tana wahala. Amma nan gaba dai sarki ba gaibu nake faɗi ba ni ban san gaibu ba. Amma tabbas na san haka zai faru. Sai an samu malami mai rawani shahararre yau ya ce to albanin ma kaza ne in Allah ya yarda. ba don kuma saboda shine ya bi dalilan ya gamsu. Ya bi dalilan ya gamsu. kuma abin da ya sa muke haka shi a tsaftace maganganun annabi bai kamata bane kawai wai duk abin da annabi faɗa ya an ce albani ne yace wannan kuskure ne dalili shine ga kurakuransa suna da yawa akan wai ne kira ne ce min to malam ina albani alkhairi nace to me yasa ba za ka muke ta faɗin alherin albani ba nace akramakallah kar ka zalunce ni ai alherin sa muna tarayya da shi akan wannan alkhairin ba ruwana da wannan ban da matsala da shi abin da nake yi shine ina nuna sharrin ta wajen da na gane kusakuran ne domin wanda suke na baya su kiyaye ko da wahabiyawan ne amma suna tsallake yanzu nan kaga muka samu albishir wasu daga cikin malaman su sun fito sun ce suna sun razana sun ga magana iyalan nabi nan sun fita to aka ga haka ake so to a hankali a hankali muna tsagewa maganar annabi ya fi kowa din nan nan ma mun samu wannan farin cikin da nake yan uwa ko kuma ku taya ni albishir shine duk ran da muka ɗauka wata matsala kafin mu gama ta sai an samu kwajejen malami ya ce wallahi shi ma ya gamsu da wannan matsala. To kaga wannan alkhairi ne. Wannan alkhairi ne. Ma'ana yakan nuna cewa idan a wani waje ba mu yi daidai ba wani wajen mun yi daidai to mu a ɗauki daidai mu yanda ba daidai din ba a zo a nuna mana Allah ya taimake mu. Amin.
Hajji Babs.
Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. wa salamun ala mursalin kuma su neman addu'o'i Allah biya mu kowa bukatun sa walhamdulillahi rabbil alamin mun gode Allah ya saka da alkhairi shek Allah ya saka da alkhairi amin amin wa iyyakum mun gode a jama'a na ga suruki na ajiwa san da zuwa jama'a in Allah ya yarda gobe ranar Lahadi in Allah ya kai mu rai da lafiya muna za mu za mu zaman debate tsakanin sunna da tijjaniya eh, tsakanin eh, izala da tijjaniya tsakanin izala da tijjaniya saboda burka sunnan ne eh, akwai zaman muƙabala muƙabala gobe a tsakanin izala da tijjaniya tsakanin malam malaminmu malam kwanda da kuma uh, malam sani rabiu alkanawi insha Allah akan akan wani karatun da malam alkanawi ya zo akan shehu tijjani da Malam Konda yake ganin a'a wannan zance wai bi mana a yi masa mummunan fassara a yi masa mummunan fassara eh shi sa insha Allah gobe za mu zauna da haka Malam Tijjani Ahmed ina gaisuwa Allah ya mutum mu duka gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu eh jama'a Haji Ba'az da nake magana suruki nan yawanci ɗinki ɗinki na ga muke sawa manyan kaya shi ke ɗinka muna. Eh, babban tela ne in ka shiga cikin profile ɗinsa in ka danna ka ga ba in ka shiga cikin profile ɗinsa za ka ga ayyukan da yake yi sosai yana aiki sosai sosai sosai Allah ya taimake shi a surki na kenan ko masoyi na to jama'a assalamu alaikum